بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايق يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a yau a yammaci na Lahadi 25 ga watan Muharram shekara ta 2047 wanda ya da 20 ga watan 7 2025 miladiya. a wannan majalisi da muka kulla shi sabanin abin da muka saba yi mai majalisi tsakanin magariba zuwa isha a mun zaɓi mu fara wato bayan da asar zuwa magariba maga abin da Allah ta'ala zai kowace mana makaranta a gami da rarraba bayani akan hukunce-hukunce na haɗa sallah saboda ruwan sama ba don komi ba saboda yadda ake ta kai kawo ana tattaunawa zai da aka hada sallah sai ka samu gungun wasu mutane ana yan gunaguni ko ana tattaunawa ya halatta hada ko bai halatta hada ba wani lokaci ba sai a biyo mu a ce ana ganin ya kamata a hada ko kuma an riga an in ba hada ba kuma a zo ana bin ka ana ta gunaguni kana ganin bai dace a ce a hada ba duk da wannan a tarbiyya bai kamata ma a yi gunaguni ba saboda liman yayin da kuka bashi wato amanan wato sallah to ya kamata a riga rabuwa da shi ya ga maslaha shi ko da kaka da wani ra'ayi wanda ba irin ra'ayinka ba ne amma neman ya zama yana da wata ra'ayi da ba irin ra'ayinka ba maslaha to ya kamata ka kyale ya kamata a yi gunaguni ba to amma dai yawan maimaita magana to yana nuna cewa wato wato ilimi game da wani abu akwai karanci ba kuma ga su kansu ɗaliban ilimin kaɗai ba a su kan ba wai ga su kansu jama'an gari da suke sauraron karatu ba su kansu ɗaliban ilimin in kai tattauna da su zaka fahimci akwai abubuwa da suke saura sosai da wasu gane ba kusan ma dai abin da aka sani kaɗan ne duk da za ka ga mutane da yawa suna danganta kansu da ilimi amma yayin da kake tattaunawa da su za ka ji abin da suka sani kan hukuncin Allah da manzansa akan wannan matsalar musamman kaɗan ne to kuma galibi su waɗannan ɗaliban su suka fi dawo rigima gaskiya su galibi mutane da galibi ba wai ɗalibai ne haka to tsayayyu ba su sun riga sun wato fawwala amalan sanin wani abin ga ɗalibai ilimi da ba cikin iko Allah cika ga ɗalibai ilimin su ne ake samun wani na magana wani ya faɗa wani ya tabbatar wani ya share to insha Allah idan muka shiga bayanai na malamai akan wannan babi za a fahimci wato inda aka dosa za kuma a fahimci cewa shi hada sallah na ba wai abu ne mai sauki yadda mutane ke tsammani ba zai za a riga ana neman a mai da hada sallah kamar ko da wani ya aka yi ko kuma ko da wani tsammani ake za a yi ban ba dalilin za a yi ban ba ma kamar da tsaye fadakarwa akan wannan ko kuma hadarin farkon damuna wannan bakaran hadari ne wannan ana kira shi al-ghaimul aqim ko abin da kama da wannan wannan kawai sai a hada sallah saboda wannan a ce ai ya riga ya tantanta in ka tambaye mutum wai me ya tantanta a wurin ka ne kai to kuma ba zai maka bayani ba ilimanci to duk wannan ya zama dalilin da yasa yan uwa da ba anan na so mu yi wannan tattaunawa ba na fi bukatan ɗalibai ilimi da su ake sa za su zama limamai mu tattauna amma dai saboda amfanin ya zama ya gamsar ga kowa ya kuma kai ma kowa muka zaba a wannan masallaci mu tattauna a wannan masalar insha Allah ta'ala a farko da ya kamata a fahimci cewa ita wannan matsala ta hada ruwa a hada sallah saboda tafiya ko saboda tsoro ko saboda ruwa duk malamai suna kawo hada sallah saboda wadannan abubuwa ko dai saboda wato tafiya ko kuma saboda tsoro ko kuma saboda kuma wato a cikin halin zaman gida a cikin halin zaman gida dalle da yawa da sa hada sallah ba wai ruwan sama kare ba duka insha Allah za mu bi mu tattauna kusan malamai sun yi ittifaki idan wasu na cewa ijma'i amma ittifaki za ku kira shi ittifaki bai kai ijma'i ba sun yi ittifaqi akan wato halaccin a hada salloli a tafiya wannan in ka cire Abu Hanifa da wato dalibansa guda biyu Abu Sufyan Qadi da kuma Muhammad ibn Hasan al-Shaybani su su wajen su Abu Hanifa suna ganin ba a hada sallah sai a arafa da muzdalifa to kaga tun daga zaka fahimci da akwai sabani abubuwan nan ba ba ba wai ijma'i bane saboda haka idan mutum bai san waɗannan abubuwan ba bai kamata yana magana ba bai kamata in an zo an hada ko kuma jama'a sun tafi can gida an riga an ce ba sai an hada ba kuma daga ba a zo ana ta guna kuɗi bai sa ba hada ba to dan me za a hada babu dalili akan wannan hadawa Abu Hanifa shi yana ganin ba a haɗa sallah baki da sai da Arafa da Muzdalifa. Kamar da aka sani wanda yake wata mahajjaci ana haɗa sallah a wannan waje ne. To shi a wajensa ba a haɗa sallah sai a wannan a wannan waje kadai. Haka zalika wato a tsoro. Sallar tsoro idan ake yi ko kuma a haɗa sallah saboda tsoro din a wajen Abu Hanifa yana ganin tun da aka yi yakin handaf duk wannan ya riga share wannan haɗa-haɗa sallar da ake yi. sannan kuma sai aka zo ana magana akan cewa za a hada sallah a shi kuma ruwan sama a zaman gida ko kuwa su ma dai a hanaf da wasu daga cikin malamai a nan a hanaf akwai wanda suka mara musu baya banda a hanaf akwai wasu daga cikin malamai irin su Allah ibn Sa'ad irin su al-Auza'i da wasu daga cikin malamai da suke ganin a zaman gida babu dalilin da yasa a hada sallah hadisai da suka ba a wannan babi to akwai magana da suke musu suna cewa wato hadisai ne da suke sun keɓanta da wasu da wani gari ne daban Madina ko abin da ya kama da wannan. Saboda kaga wannan shine wato maganganu da ake da shi, amma sauran jumhurin malamai sun tafi zuwa ga cewa wato saboda tsoro da saboda kuma ruwan sama da saboda kuma wato tafiya duk za a iya hada sallah wannan shine maganan ashabu na malikiya wannan shine magana na hanabila wannan shine magana na shafi'iyya wannan shine magana na malamai da dama bal da yawa ma malamai sun bibici wannan hukuncin akan cewa za a iya hada sallah saboda saboda wato rashin lafiya za a iya hada sallah a wasu lokuta ga likita likita wanda zai shiga zai shiga ya tiyata shi kuma misali mukaddara in ya shiga karfe uku ba zai fito ba sai bayan magariba malamai na tattaunawa ya halatta ya hada sallah ko bai halatta ba to daga wanda zaka fahimci wato kishirwan a fahimci waɗannan abubuwa in aka ce za ka bar waɗannan abubuwa a tsangayen masana ilimi ko kuma masu karanta ilimi ɗalibai to waɗannan abubuwa za a yi ta wato tafka rafkanwa a kansa wani ne ta yin wasu abubuwa kuma yana ganin ya fahimta ya fahimta ba a haɗawa saboda saboda wato uzurin ruwan sama a cikin halin zaman gida yanzu na ta bar maganan zaman tafiya saboda dawa ba ba kasuwar tattauna ba na bar maganan wato tsoro dawa ba kasan tattauna ba zan yi magana akan wato a halin zaman gida saboda ruwan sama ana hadawa ko ba hadawa in kuma aka hada ya ake hadawa to akwai bangaren da aka yi ittifaki akwai bangaren da aka yi sabani a saboda tun farko dai dama ba a samu hadisi ko da da'ifi bane da aka ji cewa lalle manzo Allah ya taba hada sallah ya taba hada wato sallah guda biyu magariba da isha saboda ruwan sama babu wannan hadisin wannan tun farko ɗalibai su ba jan wannan wannan maganar babu hadisi karana da ya ce manzon Allah ya haɗa sallah tsakanin magariba zuwa isha babu wannan hadisi duk wani hadisi da ya zo kaji ake matsala ya yi in ba hadisi ibn Abbas ba wanda kuma zaka ji manzon na malamai hadisi na ƙarya hadisin ya fi yawo a wannan babi shine hadisi da Abiya al-Maqdisi ya ruwaito da sanadinsa zuwa ga Muhammad ibn Harun al-Ansari يجي حدثني محمد بن زريع بن جامع المديني بمصر قال حدثنا سفيان بن بشير قال حدثني مالك النافع عن ابن عمر يجي جماعة بين المغرب والعشاء هنا بقنا مزعلة يجي جماعة بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة مزعلة يا هذا سلة وتانا مدينة كان المغرب هذا العشاء أو تدري أخي روان سما وأنا على علامة العلامة المحدث محمد ناصر الألباني a cikin irwa'ul ghalib idan ka duba za ka ga ya bibici wannan hadisi sosai ya caji shi ya faɗi cewa wannan hadisi hadisi ne na karya hadisi ne mawdu'i a cikin isnadin akwai shi wannan Muhammad ibn Harun al-Asari yace mutum ne wanda aka tuhumce shi da karya shi kansa sannan kuma malamin sa Muhammad ibn Zuraiq da Sufyan ibn Bashir su kansu ba a san su ba ba a san adalcin su ba to daga wannan shine hadisin da ake da shi a babu babu wani hadisi karara da yace gashin matsala ya aikata ba wai yana cewa babu sunna ce ba a fahimta ban ce babu sunna ba cewa maza alaman cewa lai maza Allah ya taɓa yi amma duk wani hadisi da kai ce karara maza Allah gashi ranar kaza ya haɗa sallah tsakanin magariba da isha to wannan hadisin babu shi hadisi ne wanda ke da'ifi ne ko kuma mabu'i ne amma dai ana da ana da wato matsuwar ruwayoyi musamman ruwayar Abdullahi ibn Abbas da kuma magabata da aka samu su sun haɗa da kuma kamar yadda kuka sani ai magabata suna tare da annabinsu ba sa yin wani abu sun ago kawai ba irin mu ne ba mu za mu kawai iya zuwa mu shiga daki mu fito kawai mu bada wasu abubuwa da ra'ayin mu su magabata ba su haka sabai ba su haka idan an yi to akwai alamar cewa daga ma'aiki aka samu amma dai babu hadisi karara wannan kuma akwai abubuwa da yawa kamar kamarbari da muke yi bayan bayan wato kamarbarin bayan kwanaki a yamu tashiri bayan sallah da ake yi babu hadisi karara akan wannan amma an samu suna ci wannan saboda sahabbai ijma'i suka yi akan wannan shi ma da sauransu da sauransu akwai ire-iren wannan na tabbatar ɗalibai za su fahimci a me nake ne na ce wato su a hana sun yi maganar cewa su ba a hada sallah sai a saboda ruwan sama a zaman gida sai sai a raba kawai da musalifa amma suka ce su magana hada sallah ma kwata kwata su a tun maza musu ta so ba duk da wasu daga cikin yan baya muta akhiru ahnaf sun faɗi cewa ana iya ana iya wato hadawa din wasu daga cikin muta akhirun daga cikin su amma a yi mutu talata imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad da sauran ma malamai duka kusan in ba irin su abu hanifan ba ba wani wanda ya ce ba a hada sallah sai dai sabani da aka yi shin za a hada sallan magariba ne da isha ko kuwa magariba da isha da kuma azhar da al'asar su masu wannan rigidimin da ake ta magana a ce ai zan ba hada ba dan an hada to misali zaka magana kan magariba da isha hadisin da zaka je gama hujja da shi shi ma magariba da isha ce fara aka fara wato zaka rigima kan azhar da al'asar hadisin da kake rigima da akan sa kake cewa hadisi ya tabbata to shine da yazo a ga magana wato azhar da al'asar tunda kun ba ake da shi ka aje ka aje shi baki daya kun kuma ka aje ka aje shi kake kana bin malikiya to ka san da malik saboda wannan to in baka sani ba sai ka bar jama'a da irin ilimin da ya zo sai kuma wato ka in kana da wani ilimi da kake so ya kamata ka ba su na fa'ida sai ka ba su a hankali ba magana rigima bai taso ba magana a ce za a yi wani rigima to wannan bai taso ba a saboda mu ƙara mu ƙara wato tace wato maganar namu maganar tamu ruwa ya kasu kashi biyu ruwan sama da ke ya kasu kashi uku shi ma daga nan zaka fahimci to wai akan ma me muke abubuwan namu akwai malamai suna cewa ruwa ya kasu kashi uku akwai al-matsarul jari al-muqim ruwa wanda yake gashi yanzu ake yi shine al-matsarul jari al-muqim wanda yanzu yake gudana banda wannan kuma akwai al-matsarul nazil bil fi'l yana da kyau ka kara bil fi'l dan kace nazil zai iya zama wanda za a yi nan gaba ba a riga an yi ba amma kace al-nazil bil fi'l shine yanzu yake sauka to kuma banda shi kuma akwai al-matar mutawaqqa al-murtaqab ruwan sama da ake tsammani za to akan menene yanzu kai kake magana cewa za a hada ne ruwa da yake sakowa yanzu ko ruwan da ya riga ya sako ya bar tabari ko ko ruwan da ake tsammani hadari aka gani yanzu shi ma kaga wannan wasu abubuwa ne da ya kamata wato mu fahimci waɗannan abubuwa malamai sun yi magana akan me hujja da yasa ake hada ruwan sama ake hada sallah saboda ruwan sama a cikin halin zaman gida ba ina maganar halin tafiya ba halin tafiya wannan akwai dalili da suka nuna dole da suka nuna wannan dalilai sun tabbata cewa za Allah ya yi tafiya na hada sallarsa amma a halin zaman gida me yasa aka ce ana hada ana hada sallah a zahar ko magariba da isha ka zai magana a zahar da asar daga baya sabai na malamai wannan amma magariba da isha musamman yayin hujjar malamai akan wannan hujjar malamai na farko shine wato asarai da ake da shi daga sahabbai sahabbai na musamman wanda suke rayu a Madina wanda kuma kun san Madina ita ce malamai ke kira ma'aqdatul wa'ata wato nan ne dandazo da ake samun sunnoni duka duk wata sunna zaka samu asalin daga Madina ce duk wata sunna da zaka ganta zaka samu sahabin da yaje kai wannan sunna daga Madina ta shi dan nan ne asalin inda ma aikiyar ga ya tabbata kuma ya koye ya koye da dukkan wani abubuwa na addini to wannan shine sa aka sami cewa wato wannan ya zama sunna ce da matsala ya tabbatar da su akan ta cewa sahabbai sun yi ijma'i akan wannan kuma ba a san wani sahabi taba cewa ba bai kamata a yi ba ba a san sahabi ko so daya wanda ya zo inkarin cewa bai halta hada ruwa a cikin halin zaman gida saboda ruwan sama ba ba samu ba amma dai za mu zo mu magana kan cewa wani irin ruwan sama su suke hadawa ruwan sama da yake gudana ko kuma wanda ya riga ya sako ko kuma wanda ake tsammani zai zo za mu zo insha Allah za mu yi za mu yi wannan magana a wannan kusan malamai sun yi ijma'i na mutanen Madina ba wanda ke zama kan wani ijma'i tun daga sahabbai har zuwa kan tabi'ai har zuwa kan atba'u tabi'in na lokacin Imam Malik kenan lokacin su Muhammad ibn Abi Zaid da sauransu da sauransu daga cikin hujjoji da ake da shi in kana son ka samu abin da ake hada wannan ruwa ake hada sallah saboda ruwa magariba da isha yanzu nake magana musamman akwai wato ruwaya da Malik ibn Anas ya rawaita a cikin muwatta idan ka zo mu wadan Imam Malik zaka ga yana ruwaya daga Nafi' daga Abdullahi dan Umar yake cewa kana idza jama'a al-umara bayna al-maghrib wal isha gwamnoni na mutanen Madina a Madina a lokacin kafin nan zan ƙara magana cewa kuma akwai kuma ba a san ba a samu kuma galibin al'amari sahabbai da suka fita Madina sun hada ba sahabbai da suke Madina sun hada ba kuma a samu wani sahabi ya ce shi bai hada ba ko shi na jin ƙyamin dan me za a hada ba kuma a samu wani sahabi ta fita Madina ya hada ba sai riwaya da ake shi daga Abdullahi dan Abbas amma galibin sahabbai ba su hada ba an fahimci shi na wasu wasu malamai suke cewa a Madina kada ake hadawa wannan magana ce tasu amma za mu zo mu magana akan wannan a ruwaya farko da ake da nan kawo mana shine ruwaya na Imam Malik a cikin Al-Muwatta da yake rawaito daga Nafi' Maula ibn Umar daga Abdullahi ibn Umar zan fara kawo dalilan saboda in an kawo dalilai to zai zaka fa gane a ce malam wani to yayi hujja da dalilin malam wani bai hujja da dalili ba zan kuma haka ba yanzu na din kawo magana malamai to kai kawai zai yafi yawa ne ba za a fahimci komai ba Malik ibn Anas a cikin Al-Muwatta ya rawaito daga Nafi' مولى بن عمر لقى عبد الله بن عمر يجي سواء كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه yake cewa wato gwamnonin Madina sun kasance idan suka haɗa tsakanin sallah tsakanin magariba da isha sai ya haɗa sallan tare da su ba tare da aibata musu ba wannan riwaya ce riwaya ce ingantacciya wannan riwaya da kuke ganin ta a wajen wasu daga cikin malamai yawa daga cikin malamai suna cewa sun sarki zahab wato kusan ita ce wato isnadi kamar ka ce isnadi na zinari da ake ji da ita golden chain da ake faɗa saboda haka wannan isnadi ne tabbatacce malaman hadisi ba sa tantama in aka samu irin wannan isnadin za su iya rantsewa su ce wannan abin ya faru masu cewa zato ko ko ba zato ba to su wannan malaman hadisi aka kawo irin wannan isnadin ce malik daga nafi daga abdullahi dan umar su tabbatar ba sa tantama ko malik ba shi kadai ya rawaito wannan riwayar daga nafi ba akwai ibn munzir ibn munzir a cikin kitabul awsat ya fitar ta hanyar Ubaidullahi al-Umari Ubaidullahi al-Umari dama an ma yake ma tsakanin shi da Malik wa yafi karfi akan Nafi'u Ubaidullahi al-Umari da kuma Ayyuba Sikhtiyani ana tantama akan su uku wai waye ya fi haddace hadisan Nafi'u to shi ma Ubaidullahi al-Umari ya ruwaito wannan waya kuma ya kara wato banda shi kuma akwai Muhammad ibn Adlan ibn al-Mubir ya fitar da wannan riwaya ita ma duka daga Nafi daga Abdullahi ibn Umar sun sun kara suka ce idza kanat lalatul maqira idan ya zama wata dare ne da aka wani dare ne da aka yi ruwan sama karatu shafaku wa karatu shafaku kuma aka sami wato shafaki kuma wa salli ma awu ibnu umar la ya'ibu zalika abuwan barin kan tarwayan karat umara uku yusalluna al-maghrib wal isha wato gwamnoni sun kasance suna hada tsakanin magriba da isha wa yusalluna al-isha qabla an yadiba shafaq kuma suna sallatan isha din kafin lokacin sallar isha ya shafaqin na ya wato bushe wai salli ma'ahu ibn Umar la ya'ibu zalika ibn Umar an samu shi ma yana yin sallah da su amma baya aibata musu haka baya aibata musu haka wannan ruwaya ce ta tabbata Abdullahi Sanani shi ma kuma ya fitar da hanya Abu Ayyuba Sittiyani daga Nafi daga Abdullahi dan Umar wannan ruwaya ce tabbatacciya daga Abdullahi dan Umar to kaga anan wannan dalilin farko da muka kawo karancewa waɗannan gwamnoni inda zaka ce wasu ai ba sahabbai ne ba to amma suna lokacin sahabbai suna yin wannan aiki wannan dalili ne akan cewa sun samu wannan kafin ne daga suwa daga sahabbai da su kuma sahabbai abin da aka sani a su ba sa kawo bid'a inda su wannan gwamnati sun kawo wani abu ne na bid'a kamar yadda suka saba a wasu bangarorin rayuwa to bai halatta ga ibnu umar ko wani ibnu umar su shiru akai ba sahabbai sun fi gaban wannan ba sa kayin kowa akan abin da ke wato sunna ta zo aka san haka ubada ibn samit ma'aibin abin sukan ya kawo wata sabuwar fatawa akan cewa shi yana ganin wato alkama yan sham ta fi alkamar madina don haka ita wancan kaza ita wancan kaza ita shi ba zai yi ba wannan ba kuma ba za a yi ba ya nuna cewa ba za a yi ba saboda wannan shan sunna ne saboda haka wannan su sahabbai ba sa yi ma kowa kara tsakanin su ba sa ma Abubakar kara ba sa ma Umar kara ba sa ma Uthman ba sa ma Ali balle kuma wani da bai kai su ba duk yayin da aka samu wani ya saba ma wato sunna to a ran suna mushi karar da ya suma kaga a nan cewa aka yi wato idza jama'a al-umara bayna al-maghribi wal isha fil matar wato a lokacin da aka yi ruwan sama a wata ruwaya fi lailatin maqira a dare da aka yi ruwan sama galibi ruwaya haka ake maganar dare dare dare ba ai maganar yini ba ke maganar yini za mu zo maganar hadisi hadisi shi kuma a to kaga cewa a nan fil matar fassarar da malamai suka yi a matsar a nan shine fassara musamman guda biyu su taka mashiga akan almatsarul jari ruwan sama wanda ke gudana a yanzu wannan bai ijma kowa ya sallama cewa ana magana wannan ruwan sannan kuma almatsarul nazil da kuma wanda yake ya riga ya sauka amma al-matsal mutawaqqa waɗanda yawa daga cikin malamai ba su ittifaqi akan cewa wannan hadisin hujja ne akan wannan ba a wannan ya daga cikin abin da su malikiya ne suka faɗi wannan magana kuma wasu daga cikin malamai irin su Ibn Taymiyyah suka mara musu baya akan wannan magana amma duk malamai a wannan hadisi sun riga sun yi ijma'i akan cewa hadisin abin da yake magana shine akan ruwan sama da da yake sakowa a yanzu ko kuma wanda ya riga ya sako a baya amma wanda zai zo nan gaba ake tsammani wannan a cikin hadisin malamai ba sa fasara shi da wannan fasara an fahimci yadda magana malamai suke magana dan dan da wasu daga cikin malamai irin su Hanabila Shafi'iyya ma su sun hana sun ce ruwan sama da ake tsammani na hadari sun ce bai halatta ma ka hau a hada sallah saboda wannan ba ban ce magana su daidai ne ba ina dai kawo maganar malamai ne yawwa wato hadisin da ya fi shahara a babin hadisi wanda yake shine zaka iya cewa hadisi marfu'i banda wannan asarai da ake da asali da na fara kawowa na farko za mu kara kawo su asaran amma zan zan shiga kuma hadisi marfu'i da ake da shi kai tsaye wanda shine hujja wanda yake duk wani hujja da ake magana na hada wato sallah saboda ruwa to babu ga wannan hadisi din shine hadisi da wato ibnu abbas al-bahr al-hadr turjaman al-qur'an ya turjuman al-Qur'ani ya kawo hadisin yana cikin sahih Muslim yana cikin shiga samu wa Imam Malik ya fitar da shi Imam Muslim yana fitar da shi ta hanyar Yahya ibn Yahya at-Tamimi Yahya ibn Yahya at-Tamimi ba Yahya ibn Yahya al-Labi ba bai muwa ba shi ba akwai Annai Saburi at-Tamimi wanda shine Imam Muslim ke riwaya daga wajensa Malik yace an Abi Zubayr al-Makki daga Abu Zubayr al-Makki an Sa'id ibn Jubair daga Sa'id ibn Jubair an Abdullah ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas annahu qala yace صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا وترانا مزا الله yayi sallan azhar da al'asar baki daya a lokaci daya wal isha wal maghrib wal isha jami'an yayi sallan magriba da isha baki daya fi ghairi khawfin wala safarin ba a halin tsoro ba a halin zaman gida ba kaga dai hadisin ba magana wasa ba eh saboda ta ce fahimta ce fahimta kuma haka take cewa ruwa sama ya shiga cikin bil aula amma magana ta ce akwai hadisi kana ya ce manzo Allah gashi ya hada to wannan hadisin babu shi a wannan isnadin sai isnadin sahih a malamin Imam Malik sunansa Abu Zubair Al-Makki sunansa Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Al-Makki babban malami ne dan kasan daga cikin sigar tabi'in dan kasan dan kasan Makka kuma kusan aljama'a ko kace aljama'a ana magana Bukhari da Muslim da sauran Abu Dauda An-Nasa'i At-Tirmidhi Ibn Majah duk fitar da hadisansa in ba dai imamu muslim imamu bukhari da ya mushi da wami ya masa ruwaya sa ba ya fita masa da ruwaya cikin usul ba amma sauran marwaya sun ruwaita masa da ruwaya cikin usul duka ne amintacce ne yana ruwaitowa daga sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair al-kufi sa'id ibn jubair daga cikin manyan sahabbai al-majra abdullahi dan abbas zakakurai yan kasan kufa wanda a lokacin da hajjaj ya kashe shi ya rasu 94 bayan hijira lokacin da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya kashe shi kusan ya shiga cikin rigimar Ibn al-Ash'ar Ibn al-Ash'ar wata rigima ce da ta yi sanadiyar tafiyar malamai da yawa shi yasa malami baya baya barin wato wasu kawo tana shi mai hauka ya zauna akwai lokacin da aka samu Ibn al-Ash'ar yace ya shirya tawaye ga wato daular Bani Umayya to kuma saboda Hajjaj shi ake mutawayan a farko Hajjaj yana da zalunci wasu daga cikin makaranta Qur'ani da masana addini suka bi shi akan haka sa'id ibn jubair ya bi shi dan haka hajjaj kuma yana daga cikin malamai da yasa aka kawo shi ya sa tare musu kai a lokacin da aka sare musu kai imam Ahmad ya cewa wannan asara aka ba addinin musulunci dan ya lokacin da ya mutu duk duniya na bukatar ilimin sa ibn abbas a lokacin har ana tambayar sa ɗan kufa yace dan me za ku tambaye ni alhali a garin ba ɗalibi na sa'id ibn jubair wasu malamai suna cewa ruwayoyi suna nuna cewa shi yawa hajjajin addu'a ma yace insha Allah ba zai ƙara kashe wani bayan nan kuma haka aka yi Hajjaj tun daga nan ya kashe shi ne bai ƙara yin lafiya ba haka shi ma Allah ya dambara shi a wanda da yana da ya kawo saboda ɗalibin ilimi kan biyan shiga fitina shiga fitina bai da ba ta wani amfani kace kai zaka shiga a ta wani fitina ana kaza ana kawo idan ba ka bawo mai mulki akan mulki sa sai Allah kai yanzu kana da wato wani target a gaba kana da wani abu da kake son ka cimma almuhim dai wannan ruwaya ruwaya ce sahihiya waya ce ake rubuta daga Abu Zubair al-Makki Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki daga Sa'id ibn Zubair daga Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yake faɗan wannan ruwaya a wannan ruwaya da na kawo a farko kaga ba a yi maganar ruwan sama ba amma wato za a iya fahimtar cewa ruwan sama za ta iya shiga zai iya shiga ciki bil'au bil'aula wal ahara wannan kusan malamai suna da abin da suke kira wato qiyasul abla za a ce idan an ce a karka yi ma wato iyayen ka tsaki to kamar an ce bil'aula kamar an ce ka dake su ne to dan ka dake su ba ai ya ba tsaki muni ba to yanzu idan an ce ba tare da tafiya ba tare da tsoro ba to kaga bil ahara kuma ce ruwan sama saboda waɗannan abubuwa su ma duk suna daga abubuwan da suke takura ba ɗan adam shi sa imam malik da ya kawo wannan wannan ruwayar saboda shi ya samu ruwayar ba a yi magana ruwan sama ba kuma an yi magana kan waɗannan abubuwan ne kawai tsoro da tafiya sai imam imam malik ya faɗa ita aliki a kasa in ka duba mawakansa sai ce ara zalika kana fi maqal ce ina jin manzo Allah ya hada wannan sallan ne saboda ruwan sama yace ara zalika kana fil maqal wannan fasara imam malik ne ba malik yayi wannan fasara ba malamai ba sallama masa wannan fasara da yayi ba saboda akwai ruwaya da ake da shi daga dan hadisin ne ɗayan iraki ne ai gashi muke sai ibn jubair ɗan iraki ne ɗan kufa ne hadisi na ɗan iraki ba na ɗan madina ba imam malik shi kuma dama ruwaya da ya fada cewa shi ruwaya malamin madina to ya samu ruwayan a dunkule wato an riga an takaita mishi ita saboda haka sai yake tsammanin tunda ba ambaci ruwan sama ba to ruwayan tana magana ruwan sama ce shi haka yake tsammani to amma akwai ruwaya da ta zo sauran mutanen iraki da suka rawaito ruwayan suka sa ruwan sama a ciki sun ce min gairi khawfin wala safar sun ce wala mafa za mu kuma mu karanta wannan ruwaya din a imamu malik ba shi kadai ya rawaito wannan hadisi ba a cikin motsa ko kuma cikin sahih muslim ka duba za ga wasu daga cikin malaman iraki musamman mutanen kufa da masara sun mushi mutaba'a sun kawo waɗannan ruwayoyi daga cikin akwai hafizu wa asiri atba'i tabi'i babban malamin da ne fi kowa lanko mai ilimin wato hadisai a lokacinsa a cikin tsari kusa imam malik su a tauri sufyan ibn sa'id a tauri ya rawaito wannan hadisin kamar yadda abu zaka sadani ya kawo da shi da ibn abdul bar a cikin tawhid sannan kuma hammad ibn salama da ibn uyayna sufyan ibn uyayna da hisham ibn sa'ad al-madani sauran malamai kamar yadda yake cikin sunan al-baihaqi da kuma qurra ibn khalid as-sadusi wani ya da yana cikin dafin al-fahawi duka sun rawaito wannan riwayar daga abu zubair al-makki daga kuma sa'id ibn jubair daga Abdullahi dan Abbas da irin labarin Imam Malik ba tare an matar ruwan sama ba. Imam Malik ya fasara ce shi ya tsammanin ruwan sama ce. Dina shi Qurra ibn Abdurrahman As-Sadusi la samu yayi kuskure a cikin Sahih Muslim ka duba. Sahih Muslim wani lokaci yakan kawo ruwaya ya kawo maka daidai amma kuma ta kasa kuma ya kawo maka wata ruwaya da ba daidai ba saboda ya gaya maka cewa wancan ruwaya ita ce daidai ba ta kasa ba. Yana yin wannan. saboda haka ya kawo ruwaya Qurra ibn Abdurrahman As-Sadusi wanda ya ce wannan ya mazala ya hada wannan salalun da aka faɗa ne fi safatin safar ha fi gazo ta tabuk a wata tafiya da yayi a yakin tabuka wanda kuma kaga mazala a nan wannan hadisin ba ba yaki yayi ba a cikin zaman gida yayi sai ce fi gazo tin sa fi safatin safar ha fi gazo ta tabuk wanda malamai da yawa sun yi magana cewa wannan kuskure yayi shi Qurra ibn Abdurrahman as-Sadusi ya rawaito ruwayan hadiranta a cikin littafin al-Tahawi amma a cikin sahih Muslim sai Imam sai ya kawo ruwaya wata ke kuskure ce asalin ruwayan da yake ya kawo ya dauki isnadin ibnu abbas sai dai dauki wani matani ne hadis mu'adh ibn jabal sai ya hada su kuma ya kuskure a haka in ka je garin sai muslim zaka samu ya ruwaito ta hanyar abu sufai daga abu sufai amir ibn waqila daga mu'adh ibn ibn jabal imamu al-baihaqi da ibn taymiya da shi magana akan cewa wannan kuskure kuskure ne yayi a saboda haka kaga anan abinda muke magana dai wato waɗannan malamai sun ruwaito cewa a matsala a cikin madina ya haɗa sallah ba tare da tsoro ba ba tare da tafiya ba kuma wannan ruwayar tana nuna ko da ba a ambaci ruwan sama ba tana nuni zuwa ga cewa ruwan sama ma zai shigo ciki tunda wato idan ana kawo abubuwa ne muhimmai to da ma in ka ce wannan abubuwa me zai shigo ba in ba ruwan sama ba da haka shi kamata ya shigo wato abu da ba tunda da ba a halin zaman gida an ce ba tafiya ba to ba tafiya ba sai me sai tsoro in aka ce tsoro kuma sai ruwan sama da ka ga wannan shi ya kamata ya shiga to kamar da ta hadisi ne na mutanen Iraki akwai Zuhair ibn Muawiya al-Ju'fi Abu Haitama ya ce sai Muslim shine tashi ruwaitowa sai ya ce fa sa'ad Sa'id ibn Jubayr lima fa'ala zalika ya tambayi Abu Zubayr ce me yasa ya aikata haka sai Abu Zubayr ya ce wa ni ma na tambayi Sa'id ibn Jubayr yace me yasa ya aikata haka sai ya ce shi ma ya tambayi Ibn Abbas cewa me yasa wato matsala ya aikata wannan aiki na hada salloli baki dai aka san abin da aka saba sani yana yi sai ce arada Allah ya farija ahadun min ummatihi Allah ya farija ahadan min ummatihi maza Allah yana nufin kare ya sanya ma ɗaya daga cikin wato al'ummarsa ya sa masa kunci a wata riwaya arada Allah ya furija ummata abin da yake nufi da wannan shine kar ya sanya ma'alum wato kunci a cikin al'ummarsa haka yazo Allah ya furija akan ahraja ya furija ihraj an kuma a wata riwaya kuma arada Allah ta haraja ummata wato saboda kar ma'alumma su samu kunci duk da riwayan tana tafiya akan ma'ana daya kaga nan wannan magana Abdullahi ibn Abbas yace so yake kare samar da ma'alummarsa da kunci wannan yana nuni zuwa ga cewa wato akwai da nisa maza da hada wannan sallan ba wai babu musulmi ba cewa yayi saboda baya sai ya kuta ma al'ummarsa ashe kaga abin da ya sa sallan shi ya dauke kunci to dauke kunci ko har akwai dalili kenan wannan shi ya kamata a fahimta sakanin wasu daga cikin malamai da aka samu suna cewa ana iya hada sallan ma wani lokaci in dai ba bar sha wato wani lokaci ko ba ba dalili za mu zo mu magana mazhabin wasu daga cikin malamai akan wannan ko ba dalili ana hada ko ba adawa wannan wasu daga cikin malamai sun faɗi haka da kuma kuskure da aka basu Muhammad ibn Sirin akan wannan fatawa din. Ah Malik yayi amfani yayi hujja da wannan hadisi kullu da kyau da muka kawo na Ibn Abbas. Ibn Abbas ya ce mazala ya hada tsakanin Allah da al'asar ya hada tsakanin magariba da isha a Madina. Malik sai ya hujja da bangaren farko bangaren nabi na hadisi amma bai hujja da bangaren farko ba. Sai Malik ya haka. Malik ya tabbatar da hadisi amma sai da aka ce matsala ya haɗa tsakanin azahar da la'asar sai bai hujja da wannan hadisin ba bai hujja da wannan amma kuma ya hujja kuma da wato bangaren na biyu na hadisin shine magariba da isha kaga wannan zai zama kamar wani abu wani kwangwafakon baya ga wanda ya kallo bai kallo na tsanaki ba tunda ai hadisi ne ɗaya kuma hukunci ne ɗaya to dan me kai zaɓa kai mishi zaɓi daidai wato kai mishi zaɓi sanka to wannan wasu daga cikin malamai su wasu kamar ibnu rajab al-hanbali yayi wato magana wato akan wannan fitawa da Imam Malik yace abin mamaki ne a ce yayi haka to abin da shi Imam Malik yayi haka a kamar wato wataƙila a farkon hadisi shi Imam Malik yana fassara hadisi a matsayin waqi'atu aini waqi'atu aini kuma a wasu a wurin wasu daga cikin malamai suna cewa wannan la umuma da wato wani abin da aka yi manala yayi aikata ko ya bar sahabu sai aikata amma wasu dalilai suke nuna cewa wannan akwai kebanci kawai wani shi kaɗai yake banta ko wani zarafi ne wani yanayi ne kawai ya bari aka yi wannan amma ba doka ba to wataƙila imam malik ya yi ta'awunin sa a matsayin cewa wannan waki atu ainihin ne imam malik abin da zaka fahimta a marhabin sa yana hujja da waki atu ainihin wannan ba kowa yake hujja da shi ba a wurin malamai ni kana ba da hujja da waki atu ainihin ibsu ibnu taymiya ba sa hujja da waki atu ainihin saboda duk akan wannan akwai sa hadisai da aka bi aka murmurke su aka ce ba za a aiki da su waki atu ainihin waki atu ainihin wai shine hadisi da zai zo kaga kamar ya ci karo da usul kawai sai a hadisi sai a ce wato waki aka ainihin amma wasu sai malamai suna cewa ba wani hadisi waki aka ainihin dan maza Allah ai kushi dan ai koyi shi magana waki aka ainihin ne ya kawo shi amma Imam Malik yana hujja da wannan yakan kawo shi in an samu hadisi a musamman hadisi da ya tashi ya ga sauran malamai sun kyale shi to sai ya ga sai tsammanin cewa wannan waki aka ainihin wani kila maza Allah ya bari ne saboda wasu dalili wato yayi ne saboda wasu dalilai da ya bari mu ba mu gane ba amma dai shi ya kusan ya aiki a akan ya aiki da hadisin da galibin jama'a suka aiki shi wanda kaga ba za ka kushe ma mutum ba ka ce wai ba sa sunna ba wai kamar yadda mu yanzu muke kai hatta mu da wasu wasu ne a yanzu ba kawai mutum zai shata mutum idan su kai ce shi ba rubuta da hadisi wannan kuma wani wata sabuwar bid'a ce wani ya kawo Allah ya a amma kaga shi maganar maganar hada sallah magariba da isha wannan shi ya riga tun kafin ma a haife shi ya cin da ana yi kuma shi ma lokacin da zama malami ya cin da ana yi da aka sai mai zai zama muhkam wannan kuma banda wannan akwai akalai da ake da shi da magabata suke da shi duk sun hada sallah a magariba da isha amma shi malin wataƙila bai ga a madina ana ana hada da karin Allah da malasar ba da haka yake ganin wannan kila an kyale wannan sunna ce za mu sake dawowa akan wannan hadisi wannan hadisi malik ya ce yana tsammanin matsala ya hada ta da ruwan sama muka ce wannan wato fasal da imam malik ya kusa shi ta kuskure wato a cikin hadisin ta wasu hanyoyi da suka zo sun nuna cewa maganar matsatsin shi ma ibn abbas ya kuri akwai hadisi da aka ruwaito wanda ba ta hanyar abu zuwa al-makki ba ta hanyar habib ibn abi ibn thabit al-kufi akwai habib ibn thabit al-kufi wanda shi ya fi abu zuwa al-makki sanin hadisan kufa ya tashi ya ruwaito riwaya daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce jama'a rasulullahi bayna adh-dhuhri wal-'asr wal-maghrib wal-'isha bil madinah mazala ya tsakanin azahar da la'asar da magariba da isha a madina mazala a madina wajen zaman sani ba ba ba tafiya bane yace bil madina fi ghairi khawfin wala matari ba tare da tsoro ba ba kuma tare da kuma wato ruwan sama ba wannan kaga matsarin ya zo wasu daga cikin malamai irin su ibn abdul bar irin su imamul bazzar mai al-bahr zakhar suka ce wannan riwayar su suna ganin kamar wato akwai tashihi da tahrifi a cikin ta da yayi mamu tsakanin tashihi da tahrifi a tashihi da tahrifi wajen malamai kusan da abu ɗaya ne malamai mutaqaddimun amma wasu daga cikin malamai yan baya suna bambantawa kace tashihi shine wajen wasali misali abin ga yana ga wasalinsa a aibu ne kace gaibu kaga ga aini ne kamar shi gaibu wannan sai suka yi tashkiki wannan a wajen wasu malamai tarihi kuma shine ka canja wajen matsarin ka sa udurin ko ka sa barar kaga ya dai ka ba kusa a lokacin babu wasu wanda shi ake shi tarihi a wajen mafuta akhirun an kaje ka duba cikin tasifatul muhaddithin na wato al-askari za ka ya kawo wata amma wajen malamai tasifi tarihi abu ɗaya ne wasu daga cikin malamai suka ce saboda wasu daga cikin marwaita da suka ce wato wannan hadisi sai madadin matsar suka sa udurin wani abin da matsar sai ya sa kuma wato bararu kaga matsarun dararun uzurun ya dai ka ba da haka wasu ke cewa to akwai kuskure a wannan ruwaya ba haddace ta ba wannan kalmar da haka ibnu abdul bari ce wannan ruwaya su suna ganin waƙi da idiya to amma wannan magana su ce magana ta na hadisai suna nuna ba haka abin yake ba na farko dai wato shi kanshi ta kanta wannan ruwayar in ka malamai irin su ibnu munzir ibnu taymiya suna cewa in ka duba ruwayar abu zubair al-makki zaka samu wannan ruwayar dan ya ce ya hada a madina ba ta da tsoro ba ba ta tafiya ba to inda ya kamata shi ma ruwan sama shi ya shigo ciki tunda ruwan sama ai shi abin da kuke zuwa yake zuwa to da haka ibn abbas yace saboda ruwan sama mana tunda kowa ya san wannan amma sai ce arada Allah ya yubda ummata wadai ya bar abu kasake dai ina maka cewa ba ruwan sama bane kare a wurin wannan ibn al-munzir da ibn taymiya sai wannan hujja suka ce kaga shi ma ruwaya abu zubair yana nuna cewa bila matsarin wannan ta ta mata shigo ciki sannan kuma akwai ruwaya da ake da shi yana ce musallam da abdurrazzaq as-sanani ruwayan salih maula maula tawama ibn Labahan shi ma da ya tashi ruwato daga Abdullahi dan Abbas sai ya ce wato bila baka bata ba tare da wato wannan din ba ba tare da ruwan sama ba na haka ruwaya ta malamai sun tabbatar da ita kuma sina hadisi yana yana yana hukunta a tabbatar da ita ya wuri za a ga mun shiga wannan dalilan a fara dalilan aji inda aka dosa insha Allah za a kani inda bayanan malaman daga baya yake a banda wannan kuma abin da zai ƙara nuna cewa Abdullahi dan Abbas shi ba magana har wasu ba ya shiga da shi ciki shi ne aiki Abdullahi dan Abbas shi. Abdullahi dan Abbas ya taɓa yin gwamnan Basara. To sai an taɓa samun wata dama shi ya haɗa ba ma saboda ruwan sama ba saboda ilimi. Kuɗi ba yake yi. Yana kuɗi ba sai ya ga to shi ba an zo wani waje gaskiya da ba zai iya tsayawa ba. Aka samu magariba ta yi kawai ci gaba da abin da ya ci gaba da hudumarsa. Yana ba su ilimi ba kan ce hudu ba yana ba su ilimi. Aka yi har isha sai wani ya zo ya same shi cewa saboda Allah ba za ka fahimta da shi sallah ba sai ya musu fada sosai yace a to an nemi sunna kana koya musu sunna ne sai ce manzo Allah yayi kaza yayi kaza ba ka ce Abdullahi da Abbas in ka ce ba wai wannan matsari shi ne arwayan Malik to ya za ka yi wannan aiki da Abdullahi da Abbas yana fasara wannan ruwayan tasa cewa maganar wasu ba babu babu ita yanzu kamar ni ne yanzu an zo kan wata gaba bari in kawo muku misali za ku gane kamar a lokacin da yan boko suka kawo bannan nan nasu man Jafar da ya je Maiduguri ya zo yana ta musu wato karatu akan wannan magana cewa boko halal ne a zo a yi boko a yi kaza a yi kaza wannan fitawa ba ta da kyau mukaddara ya fara irin wannan lokaci na magana ba ta yi ya ga alama idan aka dare ba za a fahimta karatun sosai ba ya ce a bari sai isha ta yi to wannan shi ne irin abu da Abdullahi da Abbas wato idan aka samu wasu dalilai mahimmai wanda in aka dare maslaha za ta kubce Abdullahi da Abbas yana ganin ana iya hadawa kuma yana hujja da wannan hadisi kaga wannan shi ma ruwayan tana ƙara nuna cewa Abdullahi da Abbas ya wakura a ruwan sama har ruwan saman shi ta ma a shi ma wato ya kore shi banda wannan banda mutanen kufa da suka rawaito shi kamar su Habib al-Kufi akwai mutanen Masar da suka rawaito wannan hadisi ya ce a sahihain shi wannan riwayar ma ya ce Bukhari ya ce Muslim da sauran littattafai ta hanyar Ibn Jurayj da Ma'mar da kuma Sufyan ibn Uyayna duka suna rawaitowa daga Amr bin Dinar al-Makki Amr bin Dinar al-Makki yana rawaitowa daga Jabir ibn Zaid Abu Sha'ba wanda Jabir dan kasan Masar ne Jabir ibn Zaid Abu Sha'ta ya rasu 93 bayan hijira. Shi kuma ya rawaito daga Abdullahi ibn Abbas. Abdullahi ibn Abbas yake cewa sallaitu ma'an nabi tamaniyan jami'an wa sab'an jami'an. Yace nayi sallah da manzon Allah raka'a takwas reras baki daya. Na kuma yi sallah da shi raka'a bakwai reras baki daya. Me yake nufi takwas takwas kaga azhar da asr. uku hudu bakwai. Wato yayi sallah da shi reras baki daya. To sai Abu Sha'a wato Abu Sha'ta ko Abu Hindar Amr bin da almaki da shi ɗalibin Abu Shaka sai ce ni ina ganin ko dai manzon Allah ya hada ya wato ya gaggauta ya jinkita azhar ne sai gaggauto la asar kun fahimci me yake magana wanda zai azhar din sai ya bari kamar a ce a ragowar zaka hudu kafin azhar karanta ya sakta shi kuma wato mutanen asar ya fara sai manzala sai da ya bari wannan lokaci din mukaddara a ce hudu sura kwata sai manzala sai da ya bari hudu sura kwata sane a zahar kaga yana gamawa zai zama lokacin sallar isha ta yi ai lokacin sallar la'asar ta yi shi ke kawai sai ya yi la'asar a lokacin ta kaga ya yi sallar azahar a lokaci ya kuma yi sallar wato la'asar a lokaci wannan shine wato ajabul suri ni malamai akwai ajabul haqiqi da kuma aljam'u suri jam'u suri shine wanda zaka gani a hakika ni ba wai za a ce ko ta sallar ayi a lokacin ta amma kuma ba a yi da a lokaci zababbiya na musamman a sallar farko ba wanda shi ake kira jam'u suri wanda zaka gani kamar wato ba a yi sallar a lokaci ba amma kuma ko wanda sallar ayi ko sallar ayi ta a lokacin ta to shi Abu bin Jar sai ce ina tsammanin haka manzo Allah yi sai Abu Sha'aba yake cewa to ni ma ina tsammanin haka a wannan isa da ya sayi abin da za aka samu wannan irin wannan fasaha da waɗannan tabi'ai saboda abu sha'ata bai samu dama ya tambayi Abdullahi dan Abbas ba bai samu dama ba dan haka shi sai fassara irin tasa irin yadda Malik yayi fassara na mabarinta muka ce kuskure ne to shi ma haka a wannan wannan fassarar da suka yi kuskure abin da nuna kuskure ne saboda Abdullahi dan Abbas a ruwayar da ake da ita a a wannan a fasarar shi samu aka yi ma baki daya la'asar din wato magriban da ta yi ya fara yi ne bayan da aka koyarwa sa irin wannan lokaci sai aka samu wato magariba ta yi sai da tsaya ba har sai da lokacin isha yayi bari bari karanta mana ruwa shi ya ci sahih muslim ta hanyar dai shi kansa wato azubair ibn sarrij daga abdullahi ibn shaqiq abdullahi ibn shaqiq yana daga cikin wato tabi'an masara yake cewa abdullahi ibn abbas ya ce ra'aytu rasulullahi jama'a baina adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal 'isha na ga manzo Allah ya haɗa kadon da azhar da la'asar da magariba da isha wannan ya faru ne bayan Abdullahi dan Abbas ya bari bai yi magariba ba sai lokacin da isha ta yi wannan zan zan kashe riwayan daga baya amma dai a dukkan kawo ta sai ce fa haka fi sadri min dalika shay da daga Abdullahi dan Abbas ya ce manzo Allah yayi wannan aikin sai na ji kaikayi ko da Abdullahi dan Abbas tunda manzo Allah ya race da yaro ko da ya kuskure ne kuma amma ya ce shi ma ya gani ko ya yi kuskure ne ba a kai to azahu raira sai na je wurin Abu Hurairah fasa'altuhu sai na tambaye shi Abdullahi ibn Abbas kaji abin da yake gaya mana wata rana yana karanta da mu ilimi yaki yaki magariba lokacin ta sai da lokacin isha sai ya haɗe su wannan abin da yayi daidai fa saddaqa maqalata sai ce yayi gaskiya kaga masa masa wato Abdullahi ibn Abbas ashe ba shi kadai ya abin ba Abu Hurairah shi ma ya sa ma yayi sandi ma wannan ra'ayin nasa to kaga da wannan hadisi ne wasu daga cikin malamai wannan hadisi na Abdullahi ibn Abbas wasu daga cikin malamai suka ce ya halatta a hada sallah ko da saboda wata bukata kaɗan ce ko kaɗan ne ko mai yawa bukata na ce ban ce ban ce gayyadi ba kana bai da abin ya zama na ce bukata bukata abin da ce magana bukata shine wato bukata na yau da kullum ko na jama'a ko bukata na mazan karan kanka bukata na karan kanka rashin lafiya kamar likita zai shiga tiyata bukata ce ta zaman kansa banda wannan kan bukata ta jama'a kamar shi ne an aka tattauna wani abu na ilimi da in suka dare ba su sa taduwa ba ko kuma bukata na daidaiwa wanda yake shiga ƙasa zai haka rijiya sarasa kenan ya riga ya bar hakawa an ce ya taso abubuwa za su da rikice masa to ya halatta ya hada to wasu mutum malamai suka ce ya halatta ya hada saboda wata bukata kaɗan ce ko mai yawa mutukar akwai dalili mutukar akwai wannan bukata ne mutukar bai mai da shi zama al'ada ba wannan a cikin malaman mu malikiya akwai wato imamu ashab za ka ɗaya to ashab ko to ashab wannan shine ra'ayinsa ibn al-munzir a cikin shafi'iyya wannan shine ra'ayinsa al-qaffal al-kabir abubakar muhammad ibn ali ibn isma'il ash-shashi wannan shine ra'ayinsa wannan kuma shine ra'ayin muhammad ibn sirin daga cikin tabi'ai manya wannan kuma shine ra'ayin abdullah ibn shamru shuruma wannan kuma shine ra'ayin ibn al-munzir kuma wannan shine ikhtiyarin shaykhul sa'id ibn taymiyyah cewa ana iya hada sallah saboda wata bukata na ilimi ko bukata na maganganu da ya shafi al'umma baki daya ko bukata da ya shafi dan adam shi daya amma saboda wasu dalilai masu dan karfi ba wai haka ba ba wai saboda kawai mutum saboda wato rashin kasala ba kawai ce shi zai hada ba wannan ba ko kai bar shi al'ada su masu ce a wannan ba ina so kawo maganar malamai ne kanta hadisi sai ta fi kaɗan saboda mu zo mu shiga maganar ku fara maganar malamai ko mu ji me zai ba mu a kaga waɗannan wannan hadisi da muka kawo hadisi Abdullahi dan Abbas duka yana nuna halaccin cewa ana iya hada sallah saboda ruwan sama wanda yake gudana da kuma ruwan sama wanda yake ya riga ya sauko da kuma ƙarshen hadisin Abdullahi dan Abbas ya hada saboda ilimi da haka yana nuna halaccin za a iya hadawa saboda bukata kada ka ce saboda ilimi kawai dan ilimi ba dan ana ya da ilimi ba kowane ilimi ne ai za a ci za a hada sallah saboda shi ba amma dai Abdullahi dan Abbas abin abin sa ana iya hadawa in an zo kan wata gaba da ake ganin ba za a yi haduwa ba kamar ka zo kana cin tsakanin dan anguwa da abuwa suna rigima dan kuma je ku dare kuma za su ƙara coke juna duk irin wannan kaga bukata ce to sai ga cin malamai sun ce wannan al'azab din al-mutahaqqaqa mun sarga ta tabbata to za a yi hada sallah saboda wannan amma maganar cewa hadari ana tsammanin hadari zai zo wannan kaga yanzu ba kawo hadisi magana akan wannan magana malamai ba hadisan da muka muka tafi din malamai sun safar da su ne masauki akan ruwa sama wanda yake sakowa da ruwan sama da ya riga ya sakko dai imamu shafi'i ma shira cewa babu maganar masa da ya riga sako shi a wajensa amma za mu yi magana kan cewa wannan magana tashi magana ce wanda ba daidai ba na na na
yana gida amma in da wannan nan ta fi su gani su ba ya da yau da zai sace haka
ko kuma waɗansu da ke na na ce haka haka
ba zai iya sace na zai iya yin mutum ba zai sai sai da idan saboda rashin ruwa ne zai hana shi kawai har zai hana shi wato a sallah din yanda yake so kaga rashin ruwa to rashin ruwa akwai madadi akwai musaya akwai madadi na taimama to sai ya bari lokacin sallar in tayi sai ya taimama in kuma yana ganin cewa jikinsa ne ba zai bashi dama ba to wannan shi malamai musamman malikiya da sauran kuma shi ne ra'ayin yake daidai sun yi magana cewa wanda yake rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani wanda yana tsammanin wata gida rashin lafiyar suma ko masassara ko zazzabi na malaria da typhoid ne zai iya haɗa sallah saboda wannan eh sai dai suna magana kuma idan ya kai lokacin bai zuwan ba ko bai samu rashin lafiyar ba zai maimaita ko ba zai maimaita ba magana biyu to to sai to yanzu malamai waɗannan hadisai da muka kawo menene ya wato yanayin fasarar da suke musu mun yi magana a baya muka ce a hana suna ganin ma farfara ba za a haɗa sallah ba ba za a haɗa sallah ba ko a tafiya ne ko a zaman gida sai a rafa da muzalifa ka muzalifa kawai wannan ra'ayin su ra'ayi ne mai tsanani abu hanifa ya faɗi wannan maganar da shi da wasu daga cikin malamai ya faɗa saboda a lokaci bai san su wannan sunnan ba wataƙila ko kuma musamman ka ce ina tsammanin wannan sunnan ta 'yan madina ce baki ɗaya kamar yadda na ce sahabbai wanda suka je wajen madina gaskiya ba su hadawa in ba ibnu abbas ba ba su hadawa to wataƙila ya zama wannan hikaya ce labari kawai samu shi ko abu hanifa sai fatawa da fatawa mutanen garin su wanda kuma shawa auza'i haka yi auza'i daga cikin tsare ku imam malik a sham kamar malik ne a sham shi ma yake eh haka yan madina ke yi amma mu ga mutan malaman mu sahabbai da suka zo irin su abu darda bai fara abu darda ba amma dai su ne manyan malamai da suka je musu sham da sauran manyan wanda suka zo kabarin su kamar su ma'awiya da sauransu su ba sa hada musu sallah su biyar wasa ban aka yi ba su ne sallah suke daidai lokaci za mu zo yi magana akan me yasa waɗannan sahabbai ba su yi waɗannan aikin ba suna ganin wannan abin ya ta'allaka ne ga Madina kadai ko kuwa a akwai wani tawun da malamai ke yi Allah ibn Sa'ad shi ko tsaran Maliku ne a Masara a Misra kamar Maliku ne kusan taron ma suka nemi ilimi da Maliku Allah ibn Sa'ad shi yana ganin ba a haɗa wato sallah a ko ina ba Madina ba Madinatul Rasul ba kuma wannan shi ne ra'ayin magiriya suna cewa inda zaman gida ne bai hana ka hada sallah ba wannan kuma riwaya ce daga Imam Malik ɗaya daga cikin riwayoyi ne daga Imam Malik eh nan da ka san dole ana kawo maganar Malikiyya nan ka san Malikiyya me kake yi a cikin ta wace irin Malikiyya kake Malik ya da riwaya guda uku akan wannan masalan akwai riwaya da yake da shi cewa shi ba a hada sallah sai a Madina kadai irin su Sulaim ibn Sa'ad akwai riwaya da yake cewa za a hada za a hada a wajen Madina amma a zahar a magarba da isha kawai akwai kuma ruwayan da yake yi sassauci ce za a yi hadawa har a zahar da lasa sadaka kaga wannan kuma sanar wajen hadawan ma akwai ruwayoyi za a hada ne a mushi jam'u suri a bar magariba sai ta ta nuna ko kuma matakai can ƙarshe sai a rantar da isha warwaya ce daga imam malik ita ma kan wannan insha Allah kuka zo za mu ƙara yin magana akan wannan to amma dai gaskiya abin da yafi inganci a maganar malamai wanda yafi goyon bayan dalili shine mazhabin imam malik mashhurin mazhabinsa da yake da shafi'i da imam ahmad da sauran manyan malamai kuka haula amsar da suka ce wato ya halatta a hada wato sallah saboda ruwan sama a cikin halin zaman gida wannan ya faru ne ko saboda matsuwan akare da ake da shi hadisi da ya tabbata daga Abdullahi dan Umar daga Abdullahi dan Abbas da Abu Huraira duka ya tabbata a wurin su cewa wannan suna ganin wannan abin sunna ne sannan kuma abin da ke ƙara goya ma wannan baya shine duk sahabbai da suka rayu a Madina da sauran manyan sarakuna da suka rayu a Madina har tabi'ai har atba'u tabi'ina an samu duk suna hada sallah saboda ruwan sama kaga wannan ya zama kamar wani ijma'i an yi nakalin sa nakali bi tawatur wal tawatirin ma da baka baka bukatan ma isnadi a irin wannan yanayi malamai sa cewa irin wannan yanayi baka bukatan ma isnadi ɗaya daga cikin akare da ake da shi daga cikin manyan malaman Madina shine abin da wato Al-Baihaqi ya fita a cikin Sunan Kubra a ko kitabu Sunan Kabir ya ruwaito da sanadin sa ta hanyar Muhammad ibn Abbas daga Bundar sunansa wato Muhammad ibn Bashar al-Bundar Bundar shine wato Hafiz al-Hafiz ya hada hadisai Bundar din kenan ya ruwaito daga Bishr ibn Umar Bishr ibn Umar ibn al-hakam az-zahrani al-azdi al-basri wannan shi ma fika ne ya daga cikin malam malamai da Allah ta'ala ya ba su ilimi amma kuma a yanayin tabi'a sa da kaucin mu'amala in ka je kai daga ibn al-madini sa'd ibn rahuwiya da wasu daga cikin malamai sun yi ruwaya daga wajen sa bal har wasu ce kasar imamu ahmad ba muhammad ibn al-mutanna al-anazi muhammad ibn bashar bunda sun yi ruwaya daga wajen sa amma za ka samu imamu ahmad bai ruwaya daga wajen sa ba aka ce me yasa baka ruwaya daga wajen sa bai ce saboda ya da kaucin hadi Allah bai kaddara mun zan yi waya a wajen sabai da sharadi mai tsanani na ga ka ake haƙuri a wani malamai ana samun mai taushi da wanda baya taushi in aka yi rashin rashin sa aka samu wanda baya taushi sai a haƙuri kuma a wani isnadi isnadi ne sahihi ya ruwaito daga Sulaiman ibn Bilal daga Hisham ibn Urwa Hisham ibn Urwa yake cewa babansa Urwa ibn Subayr da Sa'id ibn al-Musayyib da Abubakar ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham ibn Mughira al-Makhzumi suna hada da kalin magariba da isha in lailatul matira a wata a wani a wata a wani dare na da aka yi ruwan sama idan jama'u baina salatayn idan wannan salakuna suka hada musu sallah a wannan lokaci wala yumkinu zalika ko ba a ba sa inkari wannan ba sa inkari ba sa inkari cewa wannan ayi wani abu wanda ba sunna ba wannan zaka ji an faɗo sunayen manyan malamai ana kiransu fuqaha sab'a manyan malamai na Madina ne wannan wanda bayan tafi ake ma baka musu bari mu kara karanta wani wannan isra'ili isra'ili ne sahihi isnadi ne sahihi ana rubutuwa daga Sulaiman ibn Bilal daga Sha'ib ibn Urwa yana rubutuwa daga Fuqaha sab'a din Al-Baihaqi sai ƙara fitarwa da sanadin sa zuwa ga Sulaiman ibn Bilal wanda sajid da Makkawi har ila yau daga Musa ibn Uqba Musa ibn Uqba yana manyan malaman Madina shi ma yace Umar ibn ibn Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz ya kasance yana mutum yake gwamna a Madina yana hada tsakanin magariba da isha a daren da aka yi wa ruwan sama kun ga ba a magana bayani ba kuna lura galibi yana magana dare ne ba magana yini ba wa anna sa'id ibn al-musayyib wa urwa ibn zubayr wa abu bakr ibn abdurrahman wa mashyaqata zalika zaman cewa da sa'id ibn al-musayyib da urwa ibn zubayr da abubakar ibn abdurrahman da ma sauran manyan malamai na wannan zamani na madina kanu salluna ma'ahum suna sallah tare da su wala yumkinu zalika ko ba sa wallahi ba sa inkari wanda kaga duka wannan sanadi ya tabbata zuwa ga waɗannan waɗannan manyan malamai amma da kira mashyaqatu madina shine fuka hawa saba'a shine sa'id ibn musayyib ya rasu da 94 bayan hijira sai kuma urwa ibn zubayr shi ma ya rasu 94 bayan hijira sai al-qasim ibn muhammad ibn abubakar siddiq ya rasu 107 bayan hijira sai kuma khalid bin zaid ibn thabit dan dan zaid ibn thabit ne shi ma ya rasu 99 ko shekara ta 100 bayan hijira sai sulaiman ibn yasar sai ubaydullah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud sai kuma malamai suke sabani akan wannan bakwai din wanne ne a ciki wasu kace Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf ya rasu da hudu bayan hijira wasu kace Salim ibn Abdullah ibn Umar sai da bakwai bayan hijira ya rasu wasu kace kuma Abubakar wannan Abubakar ibn al-Makhzumi Abubakar ibn al-Makhzumi suka ce wannan Abubakar ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Harith al-Makhzumi suka ce shine wato wannan bakwai ne kuma da yawa daga cikin malamai sun fi rinjaye da cewa wannan shine tukwan na bakwai din za ka ji daga cikin malamai ana ana san kana ka gane su waye waɗannan fuka hau saba'a za ka ji ana cewa idza qila man bil ilmi sab'atu abhur riwayatuhum laysat an al ilmi kharija fa qul hum ubaydullah urwatu qasim sa'id abu bakr sulaiman kharija ya ce waɗannan su ne wato malamai guda bakwai na madina wanda in suka fatawa suka yi ijma'i ko kuma wato ana malamai suna bin wannan ijma'i nasu da da girma kwarai da gaske sana ka waɗannan malamai duka ana yin wannan a madina kuma ba sa cewa kudi kun kara ganin wata hujja daga daga tabi'ai banda wannan kuma in kana cikin mudawwana na dan Kasimu wanda yake ruwaitowa wanda ke rika to maganar Malik to da ba kan ba maganar Malik ne kai a cikin mudawwana ba yakan kawo su maganganu na wasu daga cikin manyan malaman kuma to sai ya ruwaito ruwaya daga ruwaya daga Ibn Wahab daga Abu Ibn Harith al-Madani kuma al-Misri wannan malamin Madina ne amma daga baya ya masa ya zauna bayan baicin ya rasu da wuri mutanen masa suna cewa babu abin da zai sa ma su buƙaci ilimin malik saboda duk wani ilimin madina shi ya zo musu da shi masa ya zauna ba amru ibn al-harith al-madani thumma al-misri to ya rawaito daga sa'id ibn abi bilal daga cewa ibn qusay haddathahu anna anna jam'a salatin bil madina wanda tabi'i ne tabi'i ne daga cikin manyan tabi'ai yazid ibn abdullah ibn qusay yake cewa hada sallah a Madina ina da maqar a wajen da aka yi ruwan sama al-maghrib wal isha sunna aka shi kira da sunna wa an qad salla Abubakar wa Umar wa Uthman kuma yace abinda muke samun labari kin Abubakar da Umar da Uthman sun yi wannan sallah su ma wajabaha na wajabaha wajabha an al-isha tuqarrabu ila al-maghrib yanda zaka ka hada wannan sallah shine isha ana kusanto ta da magriba وكذلك ايضا يصلون بالمدينه sai ce kuma haka kuma har ila da ka samu sarakuna na wannan lokaci su ma suna aikatawa wannan riwaya ne daga wani karamin tabi'i Yazid ibn Abdullah ibn Qusayr yake ruwaitowa kaga bai rishi Abubakar bai rishi Umar bai rishi Uthman ba to amma dai yana gaya maka cewa wannan abun ya ci gaba da wakana a lokacin su amma kira shi da sunna wannan yana maka cewa aiki ya wakana a lokacin su kuma cewa da yi maka zalika aiba yusalluna bil madina ce su mu ma ka muke wannan sallah ko kuma haka sarakunan mu suke mana wannan sallah yana nuna gaya maka cewa wannan aiki ya tabbata ya daga cikin aikin mutanen mai da ya tabbata sha malamai suka ce a wannan yana nuni zuwa ga cewa wato sunna ce ta majiyar da babu wani ko kwato akan ta hada sallah saboda ruwan sama musamman da daddare banda shi ba cin mu dawala din zaka samu da ruwa daga ibnu wahab yake cewa ya rawaito daga abdullahi ibn umar ibn abdul aziz kenan da
suna ta Madina Madina Eh saboda eh ina ce suna ta Madina saboda za mu zo mu magana akan wanda bai yi bai aiki da wannan sunnan ba daga cikin sahabbai me dalili wannan sunnan ta Madina yaushe ake hujja da ita ka san aiki mutanen Madina malamai ba mutane yanzu su sha babban wani kawai da aka kawo hadisi yace ai maliku bai aiki da hadisin ba saboda wannan yana daga cikin wato bola da maliku ya zubar da shi saboda bai gane a Madina ba to aiki mutanen Madina kuma mataba mataba ne mataba ne guda hudu ko guda biyu alqadi ya kan kaduwa tartibul madarij ya mushi mataba biyu ibn taymiya ce ne bazai tafi nashi ya mushi mataba guda hudu to in baka fahimci me wata wani irin ijma'i ake magana Madina ba sai ka ga an ce ijma'i Madina amma kuma ba ijma'i da ake da aka yi da shi ba malik yana cewa wannan haka na ga malaman mu suna yi amma malamai ko ba sa aiki da zai ijma'i da ya kai to amma akwai ijma'i kuma malik ya yi kai kuma ya zama hujja dole a dauka eh insha Allah za mu zo za mu ƙara bayani kan wannan musamman. Na.
Wannan kuma ai ina ga kamar a Madina ne.
A Madina. Eh. Ko ba za a kira wannan da sunna ce ba.
Ai ita shi wannan ruwayan da muka kawo cewa Abubakar da Umar da Uthman shi wanda ke danganta musu ruwayar bai gansu ba. Yazid ne ibn Abdullahi ibn Qusay. Bai ga bai gansu ba. To amma abin da zai ƙara nuna cewa maganar ta da kashin gaskiya shine ba a san wani abu ne da bai yi aiki wannan aikin nasu ba sai da aka wannan hikaya ce da yake ke kai towa sharadin ne malamai suke da shi karba ba wajen karban ruwaya ba sa karba kawai kai tsaye dan wani ya ce ya faɗa malik yanzu yace manzala ya faɗa ba karba yace abubakar ya faɗa yayi ba ya karba yace usman yayi ba ba duk girman malik ba yana cewa za a ce a wannan balaga din sai rabu da musan kayan sa sai an tabbatar a ibn wahab ya kawo ruwaya daga abdullahi ibn umar ibn abdul aziz da kuma ruwa daga Abdullahi dan Umar daga Sa'id ibn Musayyib da Qasim da Urwa ibn Zubayr da waɗannan dai manyan malamai kuma Yahya ibn Sa'id al-Ansari da sun malaman Maliku da Rabi'a ibn Abi Abdurrahman al-Ra'i da Abu al-Aswad Abu al-Aswad shi ma ya daga cikin malamai Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal Abu al-Aswad al-Madani dan Madina amma daga baya kuma masa yarin gaba da ilimi yace din mun ga su waɗannan mutane sun ce wani abu ya hada sallah in saboda ruwan sama duk sun faɗa haka suhurun ma shi sai ya ce kawai a sahabi sai ce ai ni wannan manzon Allah daga shi aka samu wannan sunna ne babu ruwaya shi ma wannan kawai za a karba ba amma dai in ka hada za ka yi zamu to dole ma daga mazalan ne za ka yi wa ka ce waɗannan malamai da aka keto duka za su ma mazala ƙarya duka su ba zai yiwu ba ba ta yi saboda haka wannan yana nuni zuwa ka cewa wannan suna ta hada sallah a Madina wani abu ne da wato ya kasance ana ana yin sa wani abu ne sananne a Madina ya zama abu ne shahararre ana yin sa kuma duk malamai sun sallama cewa a Madina dai wannan sunan sabai sun aka haka shi yasa in ka duba kitabul Awsat na Ibn Munzir za ka ga Ibn Munzir ya yi kato daga daga Walid Ibn Muslim yake cewa sa'altul Auza'i na tambayi Auza'i an jam'i an an jam'in bayna salatayn al-maghribi wal isha akan hada sallah da karin magriba da isha da daddare fi lailatul maqira mutanen Madina su sun kasance suna yi suna hadawa ولم يزل من قبلنا يصلون كل صلاة في وقتها yace amma dai Musa fa da suka zo mana da kuma malaman mu a Sham ba su gushe ba suna yin kowace sallah a lokacin ta ba su hadawa to da shi al-Auza'i sai suke ganin su ba su hada ba wanda za mu zo mu sha Allah magana kan wannan dalili da yasa su ba su hadawa ya kuma ce wasu adin ne da bin sa'ad wali ibn musulmi ke cewa na ƙara tambaya na ibn sa'ad da sa'id ibn abdul aziz sa'id ibn abdul aziz kanuki ya daga cikin wanda ya gaji al-Auza'i bayan ya rasu sai ce na tambayi waɗannan malamai fa qala mithla zalika su ma suka ce a Madina ana yi amma dai mu a garin mu ba a yi eh mu a garin mu ba a yi a kaga wannan yana nuna maka cewa wannan aiki na na mutanen Madina aiki ne shahararre aiki ne da wanda duk sauran malamai sun yadda cewa aiki ne da ya tabbata a cewa a sun kasance suna aikatawa kuma sahabban su ne kuma tabbas waɗannan sahabbai ba zai yi su aiki gaban kansu ba dole an samu mazalar ya aikata wannan aikin an samu Abubakar da Umar da Uthman duk sun aikata wannan aiki suka rayu a Madina to a wannan ne malamai suke cewa to yanzu wannan aiki na mutanen Madina yana nuni zuwa ga cewa sai dai ayi a Madina ne kadai ko kuwa yana nuni ne zuwa ga cewa ya halatta ko ina ayi kuma aikin mutanen Madina ma wai mun martaba yake kamar da malam yanzu ya mana magana idan ka duba a malamai akan mata ijma'in mutanen Madina yanzu zan yi magana akan ijma'in mutanen Madina zan dan sauka ne kadan haka insha Allah sai mu ci gaba da karatun tunda naga malam ya kawo magana ijma'in mutanen Madina na'am Na'am. Na'am. Eh. Eh. Wannan duk fatawoyin malaman ne. Duk fatawoyin ce aka sha bambam. Eh, shi yasa ai za ku ga a yi haƙuri a bi mu a hankali. Za a gaba ta tafiya dan tire tire kamar ba za mu je ba. Wannan an aka tsaya in sha za a bi duk mun faɗi. Akwai da Allah. Na'am. Malam kamar lantar wannan da za mu je inda hankali zai saurara wanda wanda ku da kuke saurara akwai ɗalibai su ma wanda za su zama abin da nake na jawo kafin na jajin fashi saboda waɗannan wanda kuke gani su ne manyan kuma na zama limamai to kuma galibi masu guda gudun ai wanda suke da ɗan wani abu na san ilimi su in aka zo kowa ya kwanta da hankali za a zo wajen da zai shi ne gani za mu zo dan har dan haka cewa masu yi saboda mu faɗi inda aka kai yanzu zan yi magana ɗan lokaci da kaɗan akan ijma'in mutanen Madina ijma'in mutanen Madina manyan malamai duka sun yi magana a kanta in ka je ka duba littafai tartibul madarij na na al-qadi iyab ya yi magana kan ijma'in mutanen Madina ibnu taymiya a cikin tawhilu mazhabi ahlul madina ya yi magana kan ijma'in mutanen Madina ijma'in mutanen Madina wato iri hudu ne tabi'i kenan imamu al-qabiyar ya kai mashi abu dai iri iri wato hudu iri biyu amma a iri hudu ne in kai tabi'i akwai matsalar farko za ga ijma'in mutanen Madina malamai ijma'in da mutanen Madina suka yi ijma'in da ba a san wanda ya saba musu ba kuma ba yanda ra'ayi da ba a san wanda suna ce ta hanyar kamar su ce maka sa'in manzo Allah ga yanda yake wannan ma'auni na manzo Allah sa'in sa ga yanda yake wanda baka bukatar wasu wasu malamai sun saba musu tun lokacin sahabai su suka cewa ga sa'in manzo Allah ga yanda yake mudinabi na manzo Allah ga yanda yake eh aka kawo mudinabi na manzo Allah ga yanda yake to shi ma yanzu wannan aiki na da suke na hada sallah din nan shi ma aka lura kawai yanda yanda suka aikin ma wanda saba musu wani yana maka cewa ijma'i ne suka yi baki da yansu ba a saba ba to a wannan shine wato wata farko na ijma'i mutanen Madina a wannan irin wannan ijma'i malamai suna cewa wannan ijma'i yadda kowa ta yi mutanen Madina kai bai halatta ma ko kowane su kowa ya saba ba abinda malaman majin da aka samu sabban su ne suka faɗa suka ce ga shi abinda manzo Allah yake kana wannan shine ijma'i wanda aka same shi ujri da madar naqal cewa riwaya ce aka yi daga sahabbai suka in suka yi ijma'i kan cewa ga yanda su suke yin aikin su ɗan Madina duk wanda ya saba ya saba ma Allah a wajen Imam Malik da jikin littafin Ibn Qassar a cikin wato littafin suna sun fi da ya rubuta yace a wajen Imam Malik wannan yujra madar isma ijma'i ne an ji mazhabin farko sai wato mataba ta farko mataba ta biyu shine al-amalul qadim da ɗan aikin su da ya faru kafin a kashe sai na Umar da ɗan aikin sai na Umar an kashe shi 36 bayan hijira nake tsammani 36 bayan hijira to kafin wannan lokaci duk aikin da aka samu mutanen Madina na yi to wannan galibin malamai hujja ne a wajen su a suna hujja da shi wannan shine mazhabin Imam Malik wannan kuma shine maganar Imam Shafi'i kuma shine zahirin mazhabin Imam Ahmad to sai kuma mataba ta uku shine idan aka samu ba amal qadim bane aiki ne da ya shahara a Madina sai aka samu ruwayoyi guda biyu sun a zahiri sun ci karo da juna to amma sai ana sa a tarjishi akan ta me za a tarjishi sai aka samu aikin mutanen Madina kuma yana goyon bayan ɗaya daga cikin hadisan to mauran malamai ana tarjihi da aikin mutanen Madina ana tarjihi da ana rinjayarwa da aikin mutanen Madina wannan shine mazhabin Imam Malik wannan shine mazhabin Imam Shafi da Imam Ahmad sai kuma aiki na ƙarshe na baya-baya wanda yake ya faru ne bayan an sa fitina wanda aka samu wasu daga cikin malamai ne suna faɗa to ko a lokacin ma sahabban sun barbatu ko a lokacin ma tabi'ai sun barbatu abul aswad da shi da wato abu ibn harith sun zo sun zo masar sun koma masar baki daya ko da ilmai ake magana wannan bai zama hujja ba kuma wasu daga cikin mutaakhirun malikiya zaka yi suna cewa wannan ijma'i ne ijma'i ne wannan kan sun ijma'i ko suna magana aiki ne wanda yazo a baya baya ina ma zamu da lokacin imam malik wannan ba ijma'i bane imamu imamu ibnu taymiya yake cewa kuma a maganar malik ba za ka taba samun inda yake wannan ijma'i ne a wajensa ba sai dai yace ni na fa karkata zuwa ga ra'ayin garin mu kawai abin da ke fara kenan dole yace wannan ijma'i ne to tsabajan kawai makawo ne makawo makawo ne biyayya ki zaka yace ai wannan ai in ce baka fita malik wannan ba haka ba to yanzu kaga idan wannan ya tabbata wannan hada ruwa da ake wannan hada sallah saboda ruwan da ake yi wannan ijma'i a wannan mataba za mu aji shi mataba hudu na faɗa mataban farko mataba na abinda aka rubuta daga sahabbai mataba na biyu abinda aka ruwaito cewa aiki ne da daɗe daga kama aka shirya Uthman mataba na uku hadisi da hadisi sun ɗanci karo da juna sai a tarjihi da aikin mutanen Madina mataba ta hudu shine aikin da ya zo bayan waɗannan bayan fitina bayan kashe sai na Uthman kaga wannan abin da kamata kai amfani da shi shine ka sa shi a matsayin ijma'i na farkon nan dan haka to wannan da kowa ya saba kan cewa hada sallah wato ya halatta ba sai dai ina ya halatta ina ya bai halatta ba wannan kuma tabbata ce ba amma dai duk malamai sun yi ijma'i akan cewa hada sallah saboda ruwan sama wanda wani aiki na Madina wanda suka kawo shi daga manzo Allah ba ka bukatar isnadi ba ka bukatar isnadi Ibn Taymiya a wato banda ma gaba Ibn Taymiya din kusan duk malamai sun faɗi wannan ijma'in irin su Malik irin su Ibn Wahab irin su Sahanun irin su Allah ibn Sa'ad irin su Al-Auza'i irin su Imam Ahmad Imam Shafi'i Isa ibn Rawiya ibn al-mundir ibn abdul bar ibn taymiya da sauransu ibn taymiya yana cewa al-jam'u lil matali min al-amr al-qadim al-ma'mul bihi bil madina yana cewa dan aiki da ake yi a madina zamanin sahaba tun zamanin sahabbai wa tabi'iyya ta da tabi'ai ma annahu lam yuqal an ahada min as-sahabati wa tabi'i an kana zalika ba a taba samun wani sahabi ya taba inkari ba fa wani ma annahu man qul indahum bit tawaturi jawaz zalika da haka aka san cewa wannan tawaturi ma yayi cewa wato ya tabbata ayi haka din to yanzu wannan kun ji yanayin ijma'i to haka ya wannan ijma'i da mutanen Madina baya bukatar bincike baya bukatar sai kace sai ka sai an ga maka ya tabbata ko bai tabbata ba hadisi to amma yanzu me yasa wannan sahabbai da suka tafi wajen Madina su wuce ake da wannan hadisin ba me yasa wannan wasu daga cikin malamai kamar da na faɗa ai sun ce su ba hadawa sai in a sai a Madina ne kadai wanda ce wannan riwaya ce daga Malik ibn Anas a farkon farkon fatawansa shi ma da Malik yana ganin wannan ra'ayi wannan riwaya ce da ake ruwaitowa daga Ziyad ibn Abdurrahman ibn Shabqun da kuma ibn Shab'an ibn Sha'ban afwan ibn Sha'ban al-Misri a duk sun ruwaito daga Malik cewa daga ya ce shi ma a farkon al'amari a ba hadawa sai a Madina Alladhi ibn Sa'ad wannan shi da ra'ayinsa abin da yasa suke ganin haka su abin da suke gani sun da sahabbai da suka barbazu aka samu ba su hadawa to dai lalle akwai wata wani ilimi da suke da shi da yasa suka ki hadawa kila manzo Allah ya ce wannan kawai da matarar Madina ce an fahimci da suka dosa yana su ba su hadawa da haka su ma su da sa'ad da sa al-Auza'i da sauran malamai suke cewa ba za a hada ba sai a Madina amma malamai suka ce a to ai yanzu wannan kuna faɗa ne inda ba samu sahabin da ya saba ba abdullahi da abin ya saba ko bai saba ba ya saba da haka magana ya riga ya kawo magana hujja da wannan ya kawo kuma suka ce akwai dalilin da sahabbai ba su yi haka ba sahabbai a Madina an riga an saba masu ilimi ne kowa ya san ilimi galibin su amma an suka tafi inda ba Madina ba galibi suna ba su ilimin da shi ne asali shi ya fi shahara shi ake fara bayar ba tukuna yanzu za ka koya wa mutum sallah za ka zuwa yanzu za ka koya wa ɗanka sallah kuma fara koya musu sallah jana'iza kullum ake wannan sallah sai ka fara koya musu wato salloli guda biyar saboda haka da suka tafi sai zama sun fara ba da ilimin da yake wa shi ya fi shahara tukuna suka zama sun ma kiyarda su haɗa sallah saboda ruwan sama saboda saboda ka a samu jarirai saboda wannan in ka lura duk wannan shi ne dalilin da yasa suka wato kawo ra'ayin cewa a zo a hada a hada Qur'ani saboda suka tafi wani waje suka ga inda inda ake samun sabani akai akai kaza akai kaza kuma da ka a lokacin da yaji mutane sun ba tattaunawa wa zai zama khalifa bayan bayan shi sai hankali sai tashi yace to bari ma a gaban mutanen masu hajjin zan tattauna cewa kar ai kaza kar ai kaza kuma a daina yin wannan magana sai Abu Abdullah bin Abi ke ce masa a'a wani ya ce ana sa na albalaguri ina kuma cikin wato almahadu zakar na albasar yake cewa a abu ne kakai haka in ka faɗa magana ka sake ta yanzu gaban duk ra'a'un nasi gauga'un nasi ga maganar mutane za su kawo magana ba tare da isani ba su tafi garuruwan su fara cewa aminu mu'mini ma ya ce kaza ya ce kaza ka bari sai idan ka tafi madina masu ilimi ne a wajen ka faɗa dan haka sahabbai tarbiyyarsu shine abin da suke a madina ba komi ne suke a madina suke a wajen sauran garuruwa ba to abin da za ku ci wannan aikin ba wajen garuruwa saboda a lokacin ana koya mutane ilimi to yanzu bayan wannan ya kau ilimi ya shigo ko ina bana akwai lokacin ma da madina ta zama ba ta zama ba ita ce ma ta dauki da ilimin ba akwai lokacin da lokacin sai imamu ahmad iraki ta zama cibiyar ilimin akwai lokacin da lokacin ibn taymiya ta zama shafi ta dauki ilimin baki daya akwai lokacin da masa ta zama ta dauki gabarin ilimin to yanzu ba ka yi ka ce kuma ba za a hada ba saboda madina an fahimci wato wannan uzurin da malamai ke bayarwa saboda haka yanzu ana iya hadawa ko ina wanda kaga mun riga mun shiga kai tsaye a cikin abin din to sai magana na malamai akan cewa a wani nau'i na ruwan sama yake da ake hadawa ana iya hadawa saboda hadari yanzu inda inda yanzu gashi muna garin hadari ko kuwa za ka hada ne saboda kawai ruwa wanda yake gudana da kuma ruwa wanda yake wanda ya riga ya sauka to galibin malamai dai jumhurin malamai sun tafi ne zuwa ga cewa wato ya halatta ko duk sai ittifaqi ne a hada saboda ruwan da ya riga ya sauko da kuma ruwan da yake sakowa a yanzu zai ke yi ake yi in ba za mu shafi ba za mu shafi shi ne ya zo ya ce shi yana ganin a ba za a hada ba sai saboda ruwan saboda ya riga aka gama shi za mu shafi mutum an gama ruwa ko ma kana fara magariba din kana fara magariba ka ka gama magariba ruwa ya ce ko kun ce fato insha Allah za mu hada sallah yana yin tsayin shi kenan ba hada sallah sai kowa ya koma kuma sai ya fito wannan shi ne mutum imamu shafi amma fitawa ce wanda ke mazduciya za mu kawo insha Allah mai magana akan ta imam malik kuma makshura da ta fi shahara a wajensa shi ana hadawa a wajensa saboda ruwa har wanda ke ake tsammanin zuwansa ruwa wanda amma tsammanin zuwansa wani irin tsammani eh za a zo a yi magana shi ma irin wannan tsammanin ba ba wai abun a sake ka ba ba ka zuwa kawai ka ga wani yab yab ko ka je an ce ka leka ka leka wato kwatami ka ga ruwa da gudana ka ce ai shine da za a hada kawai a wannan ma mali ba haka yake magana ba za ka zo ka ji ka ji fatawansa alhanabila sun yi magana shi Imam Shafi yayi magana kan ruwan da ake hada ma ruwa ake hada ma sallah su malikiya sun yi magana kan ruwan da ake hada ma sallah suka ce ma'aunin shine ruwan ya yawa ba ya biyan ba yace ru suka ce ba ma ce ruwan ya yawa wannan in ka je ka duba cikin idiya ka je ka duba cikin littafin askari da sauran attafai na ibn jallab za ka ji suna magana ruwa fa yawa suka ce kuma ya zama har za ka iya ma saboda tsabar ruwan yayi yawa za ka iya samu sai ka samu lema ko ka samu abu za ka rufe kanka suka ce kuma a sami wato ca'i ya taɓarɓa da ko'ina kuma a samu duhu duhun ma suka ce ba duhu na daji ba duhu na duhu na dare to Allah ya kyauta amma kaga amma hada sallah saboda akan saboda kawai wato a tabali saboda tabali to wannan a mazhabi akwai magana guda biyu amma hada sallah saboda duhu ko da an yi ruwan saman mazhabin malikiya ba sa cewa haka an fahimci magana a to ai ba ba ba duhu kuma ai suna ba ba su da duhu suke cewa ai da duhu duhu da zai sa mutum ya tunde su tunde ko wani abu su haka suka auna za mu ji wani su kuma shi bai auna haka din ba a imamu shafi'i shi a wajensa shi ne wato ruwa ne za ka ce za ka iya dan matsewa da sauransu shi bai ɗan kawo abin da ɗan yawa ba amma dai shi ma yana tare da mazhabin wato malikiya akan haka alhanabila su ne suka ɗan imamu amur ya ɗan fi ya ɗan wato barin abin da ɗan sauki sauki sai ya ce kawai a'a shi ne kawai a jike kuma a sami wahalar fitowa akwai a sami almallu mashaqqatul khuruj kaga wannan kuma ya bi ya ɗan sauki amma yanda za a malikiya suka faɗa za ka sha wato iyayenmu na farko farkon nan kaga ba ruwan su da hada sallah sai an yi da gaske eh za ka gani kawai sai an samu wata bali sai an samu sanki sai an samu kaza in ba ka ba ka hadawa kana hadawa to za ka ji bayanai sosai iri to amma shi Imam Ahmad shine yake cewa a a duba a gani za akwai intimin fitowa akwai jikewa suka ce to shikenan za ka wata a hada in kuma wato a ruwan da ya riga ya sauko ne to akwai wani almashakka din lokacin fitowa ko ga alata ko babu shi to shine anan zaka ji imamu abu ya ce wato ana iya hadawa saboda wannan wanda ko wanda yafi ya fi sauki na ce wasu daga cikin malamai kuma suka ce a mutukar ma akwai bukata nan da suka ce magana bukata ba suna bukata wai dan kawai ka samu yafi ba ba sa magana dan duk suna hujja da magana ibn mundir ne yace ana iya hadawa ko da bila illa shi yana magana illa da wiya yana cewa wato ko da babu wani dalili na sama ko na yanayi da ya baki za ka hada sallah saboda shi mutukar akwai bukata kai a karatar ko bukatan jama'a shi ne nace muka bai bukata na ilimi ko mun bukata na kaza na kaza to shi ana iya hadawa wannan shi manhaji da ake da shi guda guda na hudu banda manhajin saura ya mata talaka din a wanda kuma shi ne ra'ayin shi ibn sirin da abdullahi ibn shabur shuru ma da kuma ashabu da shi ibn taymiya to kaga a nan hada sallah saboda ruwan sama kadai ba inda ma yazo a wurin malami saboda mutlaqin ruwan sama ya sauko an fahimta ba ya ce wasan a a sai yawa ka suna magana yawa amma ka ce wannan hada sallah da saboda ruwan sama ba inda malamai suka yi wannan magana kuma na ba da assignment ga ɗan wansa da wayoyi su ruwa su gani akwai wani malami da ce ana hada sallah saboda kowane lokacin ruwan sama babu shi babu shi wannan wata wata bid'a ce muke son mu kawo a wannan zamani kuma muna son mu sai mun shiga da ta zama addini kuma duk malamai ba wanda ya magana cewa aqallu kawai ta is is is kar hada sallah saboda wannan to haka babu dama yanzu wani liman ya zo ya yi sallah kaji a ce to liman fa na fa ina sallah fa amma ba ni yaf yaf yaf dan me ba har sallah ba to me hujja ka ba hujja babu shi ko ku bisa zalata ah sannan kuma ah kaga to anan suna cewa a hada sallah ne mutum a samu akwai haraj sun alakanta wa hada sallah da saboda ruwan sama sun akwai haraj da mashakka ba su ce a hada saboda kawai yayi ba babu wannan magana ko saboda ka rika ka kai ruwan an gama shi ta yawo a kasami ko kuma ka zo wato ko wani mutane ne maka mutum da bai kai a hada din ba inda malamai ke faɗi a to wannan shine magana na malamai sannan kuma malamai kusan hadisai ba a samu sahabbai suna sun taba hadawa ba mu samu ruwaya ko daya sahabbai sun hada saboda hadari ba shi ba samu ba المطر النازل المطر الجاري da kuma المطر المتوقع da muka ce ba a samu malamai wato a hadisi wurin magabata sun taba hadawa saboda hadari ba shi ma wannan ga yan wani albaina suna nan ana iya dubawa muna cin gaba kafin in an samu wani hadisi da aka ce an hada saboda hadari to sai kawo insha Allah mu karanta yanzu amma kuma an samu wani lokaci ma an yi ruwa marka marka lokacin ma'aiki wata ranar juma'a ma'aikin ma bai hada ba wani hadisi ya ce a sahihaini wani hadisi ya ce a sahihaini a magana ya tana yana yana kudu ba ba sawan uwan sama ba yadda a kwanakin baya muka rinka kokawa sai aka sami wani ya ce ya ba aki kai addu'a samu ruwan sama magana ya daga hannu ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah ka shayar da mu ruwa daga nan arzin malike cewa fa ma ra'ayna shamsa sabatan bu mu ƙara ganin ruwa ba na wani lokaci zafi ɗaya aka yi sai wani kwakwan aka sake zuwa ba marka marka ake ba ba ruwa ake ba ka ji ba ke hada ban ce a wurin nan bai kaji hada ba abin da nake sa in kai in kai ka abin ba ba fa sauki ne da shi ba yanda muka yi mai da abin in ba hada ba ma za a yi wani rigima saboda shi to ma'aikin an taɓa samun ruwan an yi kaga markaba kare ruwa ne ai kuma dai zaka ce ai tabbas ruwan ana yi na ɗan irin ruwa ne mai ɗan nacin nan yayi aka ya faru a kwana bakwai aka yi a yi ya ɗan ɗauke a yi amma bai hana fitowa juma'a ba kuma har wannan ya zama dalili da ya sa wani wani makauye ko wannan wancan makauye na wancan satin ya zaka zuwa yake cewa ya ma'aikin Allah ai addu'a ruwan ne ya tsaya ba ka kan ruwan yayi yawa kenan ka ja wanda Allah ya hada to me yasa dan liman da hada za a ba a dame shi a ce an yi abin da ba sunna ba babu dalili akan haka in liman ya ga dama ya ga alama ba maslaha ya bai zai hada ba a jale shi sai ne magana yayi wanda ya fishi yayi wannan bai hada ba a duk da kaga inda za a ce za a hada nan a wannan yanayi na ma'aiki din ya halatta saboda hadisai da suka fi amma shi magana an taɓa irin wannan bai hada ba wataƙila kuma a wannan yanayi za ku gani a babu kila babu wannan sanyin da yawa kila babu wani tarin da yawa ruwan ne kawai ya rika sakowa kusa akwai irin ana irin ana irin wannan ruwan ruwa ne wanda daci ne kawai yasa yayi yasa yayi yawa amma ba na ba ruwa ne bai kisa kowa akai a da karfin sa ba rage da babu wannan magana ce ga babu wani babu wani kima kuma kawai zaka sai ce a ba sallah haka dan a a abin nan kusan ma akwai magana ana hada tsakanin yau juma'a da magariba ko da da asar kuma hadawa eh malamin mu al-ustad dr wato bashir ali umar ya taba hadawa to za mu zo ba ba kiyaye ba malam da yawa ana cewa cin ba kiyaye ba a lokacin ba ba kiyaye ba sha kiyaye a wannan a wannan rana a saboda ka ga a nan abin da ake magana kawai shi ruwan sama da yake gudana da ruwan sama da ya riga ya sauko shine dalilin da yake fara shigowa wato galibi suna kaddara wannan an samu cabalbali an sami wato duhu ba kawai mujarradin wai ya yawa saboda ya dinga is ba wannan ba tsaya cikin abin da malamai ke cewa wato a hada saboda wannan shi sa malamai suke cewa ba al'akari da wato hadarin da ba tsammanin za a samu ruwa na ce hadarin da ba tsammanin za a samu ruwa kamar hadarin farkon farkon mudamunan nan ba ki tsammanin ruwa sai a ba a yi sau biyar ba a yi ruwan ba duk kowane a yi hadarin fiye a hada in ba hada ba ku ta guda gudu alghairu da aqim ba kwata kwata ba malamai ba sa magana shi ba a su taɓa magana cewa ma a haɗa samun na saboda hadarin da ba tsammanin ba ba a wannan magana ba galibi malamai suna maganar cewa ana haɗa sallah ne a in an samu ƙayyana cewa za a samu ruwa in ka je ka duk da fan maliki haka ce magana an samu ƙayyana cewa dan ne zai yawa aiban ba malam maliki ta cewa in ba aiban ma to istibabi ma kamar mai ta to eh fa Allah ya a kaga Imam Shafi'i shi ne ya hana cewa ba a haɗawa saboda akan ruwan da ya riga ya sauko wannan gaskiya ba shi da hujja yanzu za mu fara bada asan malamai ba shi da hujja saboda a duk sauran malamai da sauran hadisai sun yi magana akan wannan mashakka din shi kuma mashakka ruwa ya sako ko ya riga ya sako ko kuma yana ana cikin yin ruwan wannan mashakka dai akwai shi idan ruwa ba zai dake ka ba amma kuma ruwa zai sa ka fadi akwai masu shekaru akwai yara akwai mata a lokacin ma a gida suna fitowa wannan kaga dalilin zai sa a hada sallah saboda haka wannan sa malamai suka yi mashi abin nan amma yanzu za mu kaɗaita maganar mu da magana akan ruwa wanda ake tsammani zai sauko dama na ce muku ma ba alghaibul aqim wato hadari wanda ke bakaran hadari wanda ba a zamanin za a yi ba wanda malai ba ka magana sa su wannan ma ai sun ma tsallake yanzu ne dai muke magana mu ba kuma inda ba mu da ba za a karanta wani alkafi ba su abin da suke magana shi al-maqal mutawaqqa al-murtakab suka ce in aka tsammani za a samu ruwa ruwa kuma mai yawa ba kadan ba ana iya in ka duba da suki kare da shashi da yamma muktasar yake cewa ana sanin wannan da karina misali ya zama yana cikin tsakar damuna wa akwai irin tsakar damuna da ka ga ne ka tabbata kawai zai wuya ba imam ba kaga wani aka murdu hanu danni sannan kuma suka ce a lokacin kuma idan da za zai zama an haɗa sallah din sai zama ba a yi wannan ba sai ce a babu istihbabi to a ba a mai tafar sallah kai ka mai ta kayanka kamar yadda mara lafiya shi ma malikiya suke cewa idan ya riga yana tsammanin zai suma ko rashin lafiya zai same shi amma sai cikin iko Allah ya shafa da dal ko ya shafa cikin mal da haka zo wannan gaban sai ya ji shi tangarara da mai ta wannan magana ce ta na malamai da suke yi a su malikiya shafi'iya da hanabila gabaki da saboda rike asali da suka yi cewa kowace sallah a yi ta a lokacinta suka ce kwata kwata ma saboda hadari ba bai hada da hada wannan shi ra'ayin hanabila da kuma shafi'iyya kaga a mazhabin uku da muke da shi mazhabin guda biyu su ce ma ba a yi saboda hadari suka ce wannan kamar sukan bil asli saboda a rike asali saboda da yanzu dama ana iya hada sallah amma kuma wato sai ya zama an hada kuma ya zama ba a samu musamman ba da suka ce to me kamata kuma a yi kauce mai kini shine a yi sallah a lokacin ba akan abin da yake tsammani a ciki wannan shine aka yi ibn Isamin ya faɗi wannan magana kuma za ka ga malamai da yawa suna kuja da wani sarka ina sarka kayan almin kitaba hukunta wannan lokaci ne da haka bai kamata ma shi lokacin da aka ce ka yi wanda ba lokacin sallan sallah haɗa sallah ɗin an yi saboda uzuri ne to kai wannan uzuri na tsammani kake na kai da harta a babu ka ba amma wasu daga wasu daga cikin malaman mu a wannan ka a wannan karo din na tabbatar yan uwa suna jin mashhurin malamin nan Muhammad Kabir Yunus babban malamin Qur'ani malamin tafsiri akwai dan uwa wata rana Ibrahim Tani mai nagi wani dan uwa muna muzakarar ilimi haka a wajen malamin mu a Dr. Najib Awal sai wata rana wani muka zo tattauna wannan matsalar sai yake labarta mana labarin abinda malamin mu shi Muhammad Kabir Yunus yake faɗa akan fatawarsa akan hada sallah saboda hadari eh saboda hadari na mun kusan shekaru ne muka dan tattauna wannan da na sake buga masa ko in ce da na sake masa magana ta WhatsApp nace da Allah ya sake mun gaya mun wannan fatawar ta malam ya take yanda na fahimta haka yake ya tabbatar mun cewa haka yake malam abin da yake faɗa cewa hadisin da ake kafa hujja da shi akan hada sallah saboda hadari mafi karfin dalili shi hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa kuma a ciki kaga an batan shi wasu ma ba a faɗa ba ba malam kamar yana da jajar wayan maliku shi mai watakila bai ba malamin hadisi bane da biya al'amari da haka bai san cewa watakila wayan ta tabbata ba ya cewa wato amma ka yace kaga an batan tsoro muna da wani hadisi a waje da ya faɗa cewa ana hada sana da ko an batan sabiya muna da wani hadisi a waje banda hadisi Abdullahi dan Abbas da yake cewa a hada sallah da sabiya amma ruwan sama da ake tsammanin hadari ya ce hadisin Abdullahi dan Abbas ko ba sarihi bane ba sarihi bane fahimta shi an fahimci za a yi malam da a yi kai a yi malam gida ne a yanzu kuma banda shi a wasu daga cikin malamai ma sun yi sun yi falfal littafi akan maganan ana iya hadawa saboda hadari ko ba hadawa akwai malami malami dan Zaria al-Imam Khidir Qabra shi littafi ma ka tukai akan wannan akan cewa shi ba maganan maganan wato a hada sallah saboda saboda hadari shi bai taso ba suka ce saboda idan kuka ce ku da karfin hadari za ku hada sallah to ai akwai ta sunna ta ala sallatul rihad to shi za ku yi ta an fahimci wannan fana sai kai to ra'ayin su zan go ni kuma in faɗi abin da ya fi bayyana amma dai wannan ko fahimci cewa abin ba a sauki yake ba dan kawai ka hadari ka hada sallah ba shi da sauki shi da nan ga bibiya waɗannan abubuwa da za a gana kawaita kamar da ce wannan madalisin ba majalisi ne da za a zo a takartawa a nan ba majalisi na fi tsammanin ɗalibai na da farko ɗalibai yan uwa na su fahimci me nake cewa amma za su zama limamai nan gaba da haka dan an tsawaita din ba matsala ba ne a to da ka ga a nan malamai duka ba sa maganar cewa a haɗa sallah saboda wato hadari hadarin da ba zamanin za a yi ruwa abbanul marju suna cewa da a haɗa sallah saboda abbanul wajibul qawi annabi qallama tuqawul firasa wanda da wuya kace za a yi ba da wuya ba a yi ba wannan shine abin da malamai suke cewa a yi sallah da shi saboda irin wannan hadari saboda haka za ku ga kwanakin baya kusa sati biyu baya wata za ku hada a hada ana kaya kaya kaya da gwamnati gaskiya magana hada wannan ba sunna ba ce kana ta hada fata ba kai lokaci eh magana a ce za a hada saboda wannan to bai taso ba amma me yafi inganci a maganar malamai malikiya sun sa cewa za a yi hadawa saboda hadari da ake tsammani amma tsammani mai karfi a ni abin da bayyana mu a maganganu na malamai bayan na ta dabdala a ciki a shine wato idan an zo gaban damuna sai dama ai duka yanzu mu dauka hadisi Abdullahi ibn Abbas ai yayi maganar haraj mashakka wahala da kuma tsanani da kuma kunci galibi idan aka zo tsaka da damuna damuna ta riga ta fadi in aka ga hadari za ka ga an yi to idan an hada saboda a dauke wannan to kaga wannan awwalur rajih bi manzilati yaqin eh ko kuma qaribun min yaqin to a irin wannan yanayi ana iya hadawa amma da za a bari a ji hadawa tunda hadari ne babu tabbas a bari ba a hadan ba a je a yi sallar magariba kowa ya watse ya gidansa in an zo an samu an fara yin sallah din to a zo shi ladan yayi ya wata sadaukar da kansa ya zo ya kira ya ce ala sallu fil rihal ala sallu fil rihal wannan ko ya zama sunna an fahimta wannan jawabi in an yi babu laifi ni abin da na tafiya zuwa gare shi amma in tafiya su Muhammad Kabir Yunus ne ta cewa babu dalili ko ɗaya da aka taɓa gani maza Allah ya taɓa haɗawa ko wani sahabi saboda hadari da ake tsammani ruwa suka ce babu shi magana kuma yana da ƙarfi to amma dai in muka lura da hadisai yadda suka zo suna magana mashakka mashakka alharas alharas alharas kunci to idan an zo tsakiyar damuna in za ka irin wannan fatawan maliki yanzu ka bari sai an zo lokacin damuna in an zo wannan lokacin damunan idan ka aka hada idan ruwa ya riga ya zo muna ganin wace karar satin mai a masallacin a yi haka an hada da aka tafi ruwa bai a hada ba aka tafi ruwa ya kuje to in kuma ka ce wai kai aikin ka kenan wai da zarar an kada da sai an hada to fa yana sunna ba zai ya kai kai da bukata a nasu lifin hal yau a cikin mu nan ku duba waye ya taba yin wannan sunna a nasu lifin hal sai an sha wahala za a samu saboda sunan ita kuma ba a zuwa da wani fahimta saboda a kawai wata sunna da malamai suna wajen tartibul adilla malamai malamai usul wajen tartibul adilla yadda ake jera dalilai suna cewa a fara gabatar da sunna nafiqa akan kuma wato fahimta wacce take sunna ce fahimta ce kawai sunna da kake tsammanin fahimta ce fahimta ce suna cewa a wato shi dalilin nafiq aqwa min dalilin maqis wannan magana ce ta malaman usul fiqh wato hujja da yazo karra akan ya faɗi cewa ta kaza a rasa lufi al wannan karra ta faɗa haka cewa in akwai ruwa to kawai a ce a sulufi al ita kuma cewa a hada saboda hadari fahimta ce to kuma na fara gabatar da sunna karra akan sunna ta fahimta wannan shine abin da malamai ke faɗa wajen tartibu al adilla as sunna wacce take anatiqa aula bil ittiba'i min as sunna al mafhuma wanda haka malamai suka suke faɗa a saboda haka a wannan shine abin da ya fi kamata in bamanan hadari in an hada an zo cikin damuna babu ne biyan wa ya a hada musamman an ga za a samu sabani wannan san hada an dage sai a hada babu ne ta a sabani alkhilahu sharrun ji malamai in kuma ba hada ba to wannan shi ba ne a tafi in ba aka tafi shi kenan a dawo in ba a dawo ba a kira a ce mutane jama'a ku sallah a gidan wannan ya tabbata sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisin Abdullahi dan Abbas ya tabbata hadisin Abdullahi dan Umar hadisin Abdullahi dan Umar yana cikin sahihai ta hanyar Malik ibn Anas da Ubaydullah al-Umari daga Nafi' Maula ibn Umar daga Abdullahi dan Umar yake cewa uzzina bis salati fi lailati fi lailati bardin wa rifin an kira sallah a wani dare da aka sami wato sanyi da kuma iska iska sosai wa mabarin kuma aka sami alwaya na Ubaydullah yace wa mabarin da kuma ruwan sama an yi ruwan sama ne faqala sai Abdullahi dan Umar ya ce ala sallu bir rihal kowa ya salla a gidan shi ala ku salla a gidan ku wannan ita ma sunna ce saboda ka ka ce kai dole sai an dawo ko ma dawo ka ta kunci wannan ita ma sunna mace sunna ce a yi a gida a lokacin sunna ce ta kanta wata mai zama kanta ala sallu bir rihal a wannan sunna ce ta tabbata kuma hadisi Abdullahi dan Abbas a to in Aisha ta wala ala sallu bir rihal in shaki faɗa za a faɗa ne bayan an gama kiran sallah za a kai ala sallu fil rihal ko ala sallu fil rihalikum ko ala sallu fil buyut ko ala sallu fi buyutikum duk kowanne ka samu za ka iya faɗa wato ku shanna a gidan ta tanku akwai riwaya da ta zo riwaya Abdullahi dan Umar in ka je ka duba za ka ji ana cewa faqala fi akhir nidai sai ya faɗa karshen kiran sallar sa haka aka ce riwayan ya faɗa ya faɗa karshen kiran sallar sa al-hafiz ibn hajar yake cewa ta kaga wannan yana nuna cewa idan an gama kiran sallah an ce la ilaha illallah sai a ce ala sallu fil rihal ya halatta ai haka ne ba wannan fahimtar sa ce wannan mujmal ne ni ina ganin wannan fahimtar ta Abdullahi dan wannan riwaya ta Abdullahi dan Umar ba nassi ne a babin ba sai da shi ya ce nassi ne sari amma ba nassi bane dan za a yi cewa karshe ana magana galibin karshe an faɗi kalmomin lafazin da kira sallah din wanda ka kowa ba hadisin Abdullahi dan Abbas shi ne masara wannan ya fi alheri hadisin kuma ya ce a sahihaini ya ce ma mai kira sallah din ranar juma'a yake cewa a idan an tashi an kira sallah fala takun hayya ala salah kar ka ce hayya ala salah amma ka ce ala sallu fi ku ka faɗa haka ya ce kaga kaga wannan magana da Abdullahi da Abbas wannan aiki ne da yake nuna karara ga yadda ake da bakawa hadisin Abdullahi dan Umar kuma wannan labari aka bani hikaya ne ta iya zama ana maganar karshen ana wannan maganar galibin karshen wanda zai iya zama Abdullahi da Abbas a wannan hadisin zai iya dan daren mu ne kadan yake cewa abin da sai ce ana sallah khashitu alaikum ina wa dhahab na yi gudun muku tabalbali ne da zamewa a ga wani hadisin yana yin imamu shafi ranci wajen cewa ba za a haɗa ba saboda tantabari saboda ruwan da ya riga ya sauko shi sai da sauran ruwan da kawai ake ciki a yi to hada hadisin abdullahi dan abbas yana yi ma wannan mazhabi na abdullahi dan abbas abdullahi imamu shafi'i muhammad ibn idris shafi'i yana yi masa yana yi masa raji to sai kuma magan da zamu tafi zuwa gare shi sai maganan ana iya hadawa saboda raba ciro ya fado ya yawa haka ko kuma saboda sanyi mai tsanani dan wani sa ba mu rigima ko aka sanyi sai dai sama ba ana zuwa a ce jama'a ta ta wuce ba eh to ai shi ma wani ana iya dauka ba hadawa a malik ni iya abu da na gani ban ga wani iya da wani nasi akan wannan ba kuma da yawa daga cikin malamai ba ban ga wani sa da nasi ba amma zahirin wato mun hawa Abdullahi dan Abbas da kuma zahirin maganar Abdullahi Malik din shi kasa muka ta haridin maganar sa wato muka yi amfani da usul din Malik da kuma maganar Imam Ahmad tunda ana an gina ba akan wato mashakka ce da haraci kunci to za mu ce shi ma idan aka sami suno wanda ya wuce gona da iri ya wuce yanayin da mutane suka saba wato in aka ce ya wuce gona da iri mu mutanen Kano da ma mun riga mun saba garin mu gari da misaki to kuma amma akwai zafin da ko a cikin zafin mun san kuma ya karu inda za ku gane ya karu shine da an sallama sallah wanda ke sallah a wajen nan za ku ga duk mun tashi mu kuma imma kaga wannan ya fata ibrahim kenan wani sa baba ibrahim ne ibrahim ya tafi ko wani sa baba ibrahim ne ibrahim yanzu yanzu ta zama kamaru kada ce ko shi ma ibrahim yanzu ba a yi duk yanzu sun nan ba ba a yi ba amma sai ana san maka abu da ka kara ba ya karya ba tarji'i ma da ake yi masacin mu na gargajiya da ake yi tarji'i nan da ake yi shi ma rayu suna ce hadisi ya ce sai muslim suna ce wata ya fata alƙa yi insha Allah wata ne sanin wa san zasu wannan har ka jara yi da an ce to an zo ana kawo maka bid'a ba bid'a sunna saboda haka mutukar akwai suno ko sanyi mai tsanani wanda zai cutar da wato mara lafiya zai cutar da tsoho zai cutar da wato mata da yara wani zuwa masallaci ko ne halatta a zahirin wato mazhabin malaman ne ya halatta a hada sallah saboda wannan to sai magana na gaba da zamu yi kana ganin ku magana da magana gaba da zamu yi yaya magana hukuncin hada sallah da azhar da asar duk wani da muka wuce in kullu duk suna magana ina magana akan magarba da isha ya halatta a yi ko bai halatta a yi ba a in ka duba za ka ga ruwayan Ubaidullahi al-Umari yana cewa ra'aytu salima wal qatim yusalliyani ma'ahu fil lailatil matira lailatil matira kuma da haka zan gana kawo Abu Salama yace min sunna idza kana yawm matir an yujma'a bayna al maghrib wal isha yawm matir ake magana ranar aka yi ruwa ko lailatul matir a saboda haka malamai suka yi sabani akan ya halatta a yi ko bai halatta a yi ba a cikin wata mudawwala zaka je ana cewa an tafi Imam Malik akan wannan sai ke cewa shi yana ganin bai kamata a hada ba yana ganin yake cewa wala nara zalika misal al-maghrib wal isha muna ganin muna ganin magriba da isha ba kamar azan da asar bane yana ganin ba za a hada ba amma malik wata kila abin da sa yake ganin wannan saboda shi azan da asar ba a samu kuma sabon madina sun sun aikata sosai ba wanda an samu ya aikata shi Abdullahi dan Abbas amma sabon madina ba a samu sun aikata ba sai malik yake ganin cewa to wannan aikin wata kila ya zama wajibi a aini kuma imam malik a zahirin mazhabinsa mazhabansa shi yana itibari da waƙi atu'ai duk abin da ya samu wani hadisi wanda ya zama ya ya zama daidaiwa amma kuma wato ya zama hadisi ne wanda wani sahabi ɗaya ruwaito kuma ya samu sauran sahabbai ko sauran aikin magabata ba su cika ba su san hadisi ba ko ba su cika aiki da shi ba to yana cewa aikin sahabbai ya fi gabata a gitsilin jayar akan aikin wannan sahabi saboda haka yana ganin shi ba za a yi ba a shi sa imamu ibnu rajab ya ya ce dan me imam zai aikata haka yace wannan abun mamaki ne dan me hadisin da yake kuda shi hadisi ne na hadisi Abdullahi dan Abbas gashi an yi magana akan cewa a hada maka an hada tsarin magriba da isha da kuma azhar da asr amma bai hujja da shi ba to amma in ka lura imam malik wannan shi dalilin kawai sannan kuma lura da yayin cewa tsakanin magriba da isha ta zara akwai akwai tazara da yawa in ka in kasanta tsakanin magriba azhar da asr tazaran da yawa amma magriba da isha tazaran babu yawa saboda haka in kace za a yi ajamul suri ba zai yi ba in kace za a yi ajamul hakiki to kuma wanda zai bayi kuma ya zama kai kai sallah ba a lokaci ba wanda kuma shi yana ganin a kiyaye lokaci shi ya fi ya fi alheri a galibi da musafin madina gaskiya ba a samu suna yin suna hada sallan azhar da asar ba amma kamar da muka ce imamu abdullahi dan abbas ya aikata haka shi yayi ya kuma sai manzo Allah ma ya aikata haka to sunna ba ka bukata kuma ka ce wai ina ka mata ba ka bukata ka ce sai wani ya mara mata baya ita sunna ba ta tsaye ne da kanta ba ta je wani malami sa mata tanki manzo Allah kuma magana mafi inganci duk abin da yayi to koyi ba abin da zaka rike da ma'aiki ka bace saboda haka Imam Shafi'i shi yake ganin za a hada saboda saboda wato azhar da al'asar ya halatta hada yake cewa wannan kuma ko in ce galibin malaman suke faɗan cewa za a haɗa azan da la'asar ne shi ma a duba kalina ba wa kawai an samu ruwan sama an samu ɗan tabalbali ba a wannan tabalbalin halin qad'at bihi subul an samu hanyoyi kafa ta ɗauke saboda wannan ruwa kowa ta wajen tabara nan saboda an ce ai kubanni ko ce ya ne ba kubanni ba mu kubanni na can zaria a ce inda wajen ruwa ya kawo ya shirya kada kaga ba mai zuwa ko'ina kuma an samu wannan kuma an samu tabalin da gaskiya kuma mutane busirin jaye wannan tabalin sun fito su ce wani harkar su ba sun dai sun zama wato indu sosai to a wannan yanayi ya halitta hada a zahar da la'asar za a hada a zahar da la'asar amma idan mutane sun fa kawai ayin azhar da la'asar kawai sun sun ta fitowa a wurin to wannan mazhabin imamu shafi ne shi a yayi kuma malamin mu Muhammad Bashir Ali Umar ya dauki wannan fatawar ya wata ma'aikatawa a cikin alfurqan to wannan ba fatawa ce ta malikiya ba fatawa ce oke afwan wannan zai magana juma'a ce juma'a ce zai magana ba magana za ta lasa ce ba a wannan shine da fatawa da wato kuma ni da tafi min inganci idan Allah da la'asar an zo an hada an wato an sami tabalin an samu mutane ma suna idan fitowa saboda wahala sai a hada amma idan ma da gama kawai wani wani ya tafi gidan kallon matsinsa wani ya tafi kaza wani ya tafi kallon majalisa wani ya tafi mishayinsa to kuma sannan kare na a shi kenan sai ka zo tunda da ba kun kun fito rakusa sai shi kenan tunda ba ba ba ana ganin wannan rusa ba a bukata sai a ba sallan kowa a lokaci tunda da ba wani shi asali tamassuka bil asl inna salata kanat al mu'mina kitabun makuta ga Allah ta'ala to har da har sallar zakar juma'a da nasar ba kamar yadda nake cewa nake cewa ba da labarin cewa al-sallu muhaddith bashir ali umar ya yayi wannan yayi wannan wata rana yana kudu ba kawai da ya gama ya ce to za mu hada sallar zakarin juma'a da wannan da la'asar an haka aka ce ya aikata wannan wasu daga cikin shafi'iyya sun halatta haka wasu daga cikin shafi'iyya sun halatta haka su kadai amma imamu malik da imamu wato ko mazhabin imamu malik da mazhabin hanabila sun hana sun ce ko kadan juma'a da azhar ba za a hada juma'a da azhar ba za a hada su ba to kuma ni gaskiya al-ihtiyab kaga da nace al-ihtiyab kai ma zaka ji nayi wani yare na malamai ni abin da dai yafi gewayewa a wajena shine karami al-ihtiyab in mutum yayi ba zan ci dan mi ba saboda wasu suna gina shi akan cewa tunda akai azhar ma dube ya ana a juma'a haka suke fada ni kuma akwai abin da nake gani wanda kuma ya hana a ce a yi a hada juma'a da da da da al'asar abin da sa muka ce kar a hada Abdullahi dan Abbas ranar da lokacin da yace ala salufi rihal ko ala salufi buyutikum ranar juma'an ce amma sai bai ce a zo a hada ba yace kowa zo na gidansa kowa zo na gidansa wato ya azan ranar juma'a ce kaga idan akwai dalilin da yasa a hada ya ina da ina da wata sunna na hada juma'a da la'asar da ya kamata a same ta ya kamata a same ta sannan kuma wannan aka ce ba a taba sani wani sahabi ya taba an taba ya taba hada azhar juma'a da la'asar ba cewa da suka yi kuma a hada juma'a da azhar ba abu ɗaya ne ko malamai ma wanda suke muhaddiquna masu nan na zance sun ce juma'a da azhar ba abu ɗaya ne ba juma'a ba badal ne na azhar ba kamar da imamu shafi ke faɗa imamu hada malik da imamu ahmad suna cewa juma'a ba da azhar kowa yana cin gashin kansa ne suka sun faɗi abubuwa da yawa da ya bambanta tsakanin juma'a da azahar suka ce juma'a tana buƙatar jama'a jami'i sai an samu mutane jama'a da dama azahar ko kuka yi za ka kayan suka ce kuma tana buƙatar a yi shi a birni inda jama'a za su zama sun taru suna yin suna maraya da ake raya garin auren ba wanda ake zuwa kawai yau an gama kawai kawai fulanin sauka ne ba in sun gama sauka su tashi a musu ba juma'a irin wannan wajen azahar kuma sai an yi ta wurin suka ce kuma juma'a ana yin ta wato ta taka zama wajibi ne ga wanda ke zaman gida ba matafiyi ba a za a kuma ko kola sai yayi juma'a kuma tana da lokacin da in ta kubuce to in dai ya kubuce muku yanzu da wanda bai bai sa ba a juma'a ba sai sai sai sai wato da lokacin ta ya kubuce to ba da maka lokacin bari za mu sake juma'a sai da kai azhar sannan kuma juma'a tana faɗi akan wasu daga cikin mutane kamar mata kamar bayi kamar kaza kamar kaza sannan kuma suka ce juma'a a ba ta da nafila gabani wani abu da kaga mutane na yawan yi da an je ka je san juma'a sai ka ta nafila qabliya wala wata wani abu na jahiliya ya shigo da ba babu hadisi ko ka sa zarka akan wannan in ka shiga masallaci masallaci ne sai ka tafi masjid amma wai dan ka fito harama masallaci ba inda aka ce ka zo ka sallama wai sunna ta juma'a babu babu shi babu hadisi ko kada ko daya sannan suka ce suka ce kuma juma'a ana bayyana karatu a ba a bayyana karatu juma'a tana da sha'air habliya akwai wasu abubuwa da aka ce san ka yi a kafin ita kamar wanka kamar sa kaya kamar sammako a zahar kuma duk wannan ba bai shafi wannan ba sannan kuma suka ce da mutum zai yi yi ganganci inda ya shiga shi mazaunin mazaunin gida yaje juma'a wannan in kaje kalmar kitabul wato sharifin ina almazari ya faɗi wannan yace da za mutum zai zo ya sallan juma'a azhar kafin a juma'a a wannan garin nashi kawai ya ga cewa shi yau baya jin ma ya je juma'a ne kawai haka nan kawai da aka zo kuma sai sallan ana kira azhar sai sallan abinsa ba mace ba shi wai mu juma'a ta zama wajibi aka sai sai azhar to da yawa ba da cewa wannan juma'a wannan azhar na bai ba eh ko a hadin zai yi sai da bai kuma abuwa kashi aka juma'a da azhar akwai bambanci saboda haka shi sa da yawa mutum malamai al'allamatu jazira shekh bin bas yake cewa ba a samu wani magabaci a taɓa samu ya haɗa azahar juma'a da na asar ba da haka ni in ma na fi gabatar da cewa wato a haƙura juma'a a juma'a kawai a koma gida idan la'asar ba a iya zuwa ba to a ce a lasar lutar da hal wannan shi ya fi akan fatawa ta mutane shafi'iyya wannan shi ya fi sannan kuma a ajiye da san lokaci ba akwai lokaci ina ganin to akwai saboda kar mu mu dan dakata nan sai mu sai mu juya faifai